فاتحة صلاة الفاتح الحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخنا بهذا المحضر والسعد فيه بنظرة سأت لنا بالزهر
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم shin ba su sani وجعل لهم أجلا لا ريب فيه shin ba su sani bane su gafirai cewa Allah tabaraka wa ta'ala wannan da ya halicci sammai da kasai tare da girman su mai iko ne shi a bisa ya halicci misalin su wato su ne mutane wanda su yan kankana ne in an dangana su da halittar sammai da kasai wanda suke da girma sannan ubangiji ya sanya musu wani ajali wanda yake sananne zuwa mutuwa da kuma tashin alkiyama wanda babu kokonto a cikinsu
فأبى الظالمون إلا كفورا sai dai azzalimai sun ki komai sai dai kafirci da kuma musanta abin da yake tabbatacce daga ubangiji قل لو أنتم تملكون خبائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق ce ne da su da a ce ku ne kuke rike da taskokin rahamar ubangiji na shine arziki kamar ruwan sama da kun rike shi saboda ruwa don tsoron wai kar ya kare
وكان الإنسان shi dan قتورا adam ya tabbata marowaci ne mai yawan wato tsamulmula da abin da yake da shi don tanadin ya yalwace shi kai zama ya kare gaburinsa
ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا hakika mun bawa annabi Musa ayoyi guda tara wanda suke mabayyana in ji ubangiji tabaraka wa ta'ala sune hannu wanda yakan sa a cikin aljihun ya fito da shi sai ya dinga walwali da kuma sanda da dufana da fari da aka bashi da kurkwata da kwadi da jini da kuma shafewa ko kuwa wato bala'in yunwa da kuma na kasu mina samarati shine fari na abinci wayannan duka mu'jizi da aka ba annabi Musa dan ya hori banu Isra'ila da shi ka tambaya ya sallallahu alaihi wasallama tambayi su bani Isra'ila wato lokacin da annabi Musa ya zo musu sai ya faɗa ga Fir'auna ya ce koko Fir'auna ya faɗa gare shi ya ce ina zaton kai Musa an sihirce ka abin rinjayar hankalinka ne wato baka gane abin da kake faɗa ya za ka zo ka ce akwai wani Allah guda ɗaya ba ni ba kuma shi za a bauta kuma ba wanda ne a cikin allolin Allah ba guda ɗaya ne kuma ba ni ba ne da alamu kan sabon hankali
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر sai annabi Musa ya faɗa gare shi wallahi ka san cewa babu abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ko kuma babu abinda wato Allah bai saukar da wayannan ba ayoyi da ka gani guda tara a jajjere ba wanda ya saukar da su ba ubangiji san mai da kasai ba domin izina gare ka وإني لأظنك يا فرعون ni kuma مذكورا ina zaton kai fir'auna halakacce ne ta yadda kake ba da gaskiya da abin da nake faɗa to zaton annabi Musa ya tabbata haka ne fir'auna halakacce ne amma zaton fir'auna ga annabi Musa cewa an masa sihiri bai tabbata haka ba
فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا sai fir'auna ya nufi ya fitar da Musa da mutanensa daga cikin ƙasar Masar sai muka nutsar da shi da shi da wanda suke tare da shi baki ɗaya daga cikin kafirai وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض muka faɗa a bayansa ga banu Isra'ila sune mutanen annabi Musa muka ce da su ku ku zauna a ban ƙasa shine ƙasar Masar wato ku rayu yadda kuke so فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا amma yayin da alkawarin lahira zai zo shine tashin alkiyama za mu zo da ku baki ɗayan ku babu wanda za a rage وبالحق أنزلناه وبالحق da نزل gaskiya muka saukar da alkur'ani kuma ya sauka yana mai kunshe da gaskiya وما أرسلناك إلا مبشرا kuma ونذيرا aiko ka baya sallallahu alaihi wa sallama face kana mai albishara ga wanda ya yi imani da shiga aljanna kana mai gargadi kuma ga wanda ya kafirce daga shiga wuta وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث da kuma wannan abin karantawa da muka saukar gare ka ya sallallahu alaihi wasallama muka rarraba saukarwarsa an saukar da alkur'ani ne a cikin wato shekaru 23 mabambanta tun daga shekarun da ma'aikin Allah kai masa wahayi na farko yana zaune a makka ya shekara goma sha uku a nan sannan ya hijira goma madina aka shekara goma an yi masa wahayi saboda haka tsawon shekara 23 ana rarraba alkur'ani kafin ya gama sauka domin ya haka ne kuwa ita karawa waɗannan nasu ala muksin don ka karanta wa mutane shi a s- wato da kaɗan da kaɗan a hankula a hankula domin muka saukar da hukunce-hukunce gaba ɗaya lokaci guda ba za ku iya da su ba ko ku an shi wasu ku kasa wasu da shi sa muka saukar da shi da irin wannan hikima مم. ونظلناه تنظيلا mun saukar da alkur'ani kaɗan da kaɗan daidai da maslahan mutane ولا منوا به أو لا تؤمنوا kama ɗaga kafiran makka ka ce kuma da gaskiya da alkur'ani ko ma kada ku ba da gaskiya da shi إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرعون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا lallai لمفعولا wa'annan da aka ba wa littafi gaban aka ba wa ilimi gabanin sauka alqur'ani sai suka ba da gaskiya da gaskiya mazawa littafi idan an karanta musu wato ayoyin da ke cikin alqur'ani sukan fadi akan goshin su suna masu sajada suna cewa tsarki ya tabbata ga ubangijinmu lallai alƙawarin ubangijinmu tabbatacce ne shine saukar da wahayi da kuma aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntuni ubangiji alƙawari da ma zai aiko annabin ƙarshe to gashi ko ya gaskata wannan alƙawari nasa kuma abin da ya dinnan ya tabbata cika- wata cika alƙawari ne
ويخرعون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا sai ka gansu suna masu faduwa akan goshin su suna kuka ba abin da alƙur'ani ke ƙara musu umman da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da kuma kankan da kai gare shi
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kiran su zuwa ga Allah yana musu wa'azi wani lokacin sai ya ce ku yi imani da Allahu wani lokacin ya ce da su ku yi imani da Ar-Rahman to sai abin ya rikitar da su sai suke cewa to mu ya hana mu mu bauta wa alloli da yawa ya ce Allah ɗaya ne tal amma wani lokacin sai ya ce a bauta wa Allahu wani lokacin ya ce a bauta wa Ar-Rahman shi ya hana mu alloli da yawa shi kuma ya rike alloli da yawa sai ubangiji saukar da aya ya ce to ai da Allahun da Ar-Rahmanun daddai shine guda ɗaya ne kamar da gare su ya sallallahu alaihi wa sallama ce ne da su ku kira shi Allahu ko ku kira shi Ar-Rahmanu أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ko wanda kuka kira shi da shi daga cikin wayannan sunan naki to dama sunansa ne ku sani cewa shi ubangiji yana da sunan nakin girma kyawawa har guda 99 wanda aka sauka a cikin alkur'ani kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya rawaita Allah ya kara masa yadda ma'aiki sallallahu alaihi yana cewa Allahu allazi la ilaha illa huwa Allah shine ubangijin da babu wani abu bauta da sunna sai shi هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المهسي المبدئ المؤيد المهي المميت الحي alƙayyumu alwajidu almajidu alwahidu al'ahadu assamadu alƙadiru almuqtadiru almuqaddimu almuakhiru al'awwalu al'akhiru الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور wannan hadisi na mutum mai fitar da shi duk wayannan sunaye sunayen Allah ne tabaraka ta'ala wanda aka kira shi da su to shi din ne dai wala tajhar bi salatika wala tuhafid biha kada ka daga murya da karatu a cikin sallarka ya sallallahu alaihi wa sallama domin kan mushrikai su jiwo ka sai su zagi alqur'anin da kake karantawa kar kuma kai kasa kasa da yawa da muryarka ta yadda kai kanka baka ji ba balle ka amfanar da sahabbanka wabtaghi bayna zalika sabila amma ka nemi wata hanya dai tsakatsaki tsakanin bayyanawa da kuma ɓoyewa ya zama dai wato kada ran kada han wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fita da dare na ran gadi sai iske sai iske sai na umaru amince tabbata gare shi yana sallar dare ya fara murya gaba ɗaya duk unguwar ba inda ba a jinsa duk unguwar ba inda ba a jinsa to da ya wuce shi ya je kuma gidan sai na abubakar amince tabbata gare shi shi kuma sai tar da shi yana karatun shi ma yana sallah amma karatun kamar rada kamar ba ma ajin abin da yake faɗa sosai to ma'aikin Allah da ya kira su sai ya tambaye su ya ce umar misa kake irin wannan sallah ka buɗe murya gaba ɗaya duk ka cika unguwa da karatun ka kawai ake ji ya ce ya rasulullahi a ƙarfi shaidana wa uƙizir wasnana ina yi ne don in kori shaidan kuma in farkar da mai bacci yayin da mai bacci ya ji wani na kwantsa ma ina yi sai ya farka shi ma ya dina rafkana ya samu ya tashi ya sallah yayin da kuma shaidan ya ji karatu na ina yi zai gudu karatu shaidan ba san karatun qur'ani dan haka nake wannan kai kuma abokan bisa kake boyewa yace abin da yasa ya rasulullahi asma'tu man najaitu na san wanda nake ganawa da shi yana jina komai kasa kasa da zan yi da murya shi Allah yana ji ai da sai maki Allah ya ce to duk kun faɗa gaskiya amma kai umaru kaɗan yi ƙasa ƙasa kaɗan da muryarka abin ya yi yawa kai kuma abubakar kaɗan ɗaga murya kaɗan abin ya yi kaɗan saboda haka wata jibai da zalika sabila kenan ka nemi tsaka tsaki in za ka yi kar ka faifaye da yawa kar kuma ka yi ƙasa ƙasa da yawa
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
kamar aka ce godiya ta tabbata ga ubangiji wannan da ya zama bai riƙi ɗa ba ba shi da ɗan Allah tabaraka ta'ala ba shi kuma da wani abokin tarayya a cikin uluhiyarsa a cikin Allah ta kasa shi kaɗai ne
ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا wani mataimaki kuma da zai taimaki Allah tabaraka ta'ala bai kasance gare shi ba min zulli wai saboda kaskanci da kasawa shi Allah tabaraka ta'ala ba gajiyayye bane balle ne mataimaki mu ne muke neman wanda zai taimaka amma ba dai Allah ba tabaraka wa ta'ala wa kabbirhu takbira kuma ka girmama shi girmamawa sosai
bismillahir rahmanir rahim
bismillahir rahmanir rahim wannan ita ce suratul kahfi surar kogo saboda labarin da Allah yake bayarwa a cikin tana ashabul kafi wanda suke waɗansu samari ne da suka suka gudu da imaninsu gabaran kafirai da kuma wato gararsan masu mulki na zamanin su wanda suke nema su cutar da su wani amma wannan sura an faɗi da yin saukarta tun a ƙarshe ƙarshen karatunmu na jiya cewa kafiran maka kamar yadda yahudawa suka umarce su sun zo sun tambayi shugaba sallallahu alaihi wasallam yahuda suka aiko kafiran maka suka ce ku tambaye shi shi mutumin naku in kuna son ku gane gaskiya yake faɗa ko ku sabani shi annabin ne da gaske ko ba annabin bane ko kuma su tambayi guda uku idan ya amsa su duka to akwai magana akwai magana zai zama ba daga Allah wahayi yake zo masa akwai inda yake zuwa yana samu labari idan ya kasa amsa su duka nan ma akwai magana zai zama ba annabin Allah bane ba gaskiya yake faɗa ba ba shi kuma da ma sani balle ma a ce wahayi idan kuma ya amsa wasu ya bar wasu to ya tabbata annabin Allah ya yi shi da gaske ku tambaye shi ku ce ku tambaye shi game da ruhu yaya yake rai ya ake samar da shi ai kowa ya san yadda ake samar da jiki daga digon mani ya juye ya zama gudun jini daga nan ya zama tsoka daga nan ya zama kaza kaza har ya fito ya zama rai ya zama mutum wannan jiki kenan amma rai ba shi ya ake ana yin sa ku tambaye shi game da wannan ku tambaye shi game da wato waɗansu samari waɗanda suka gudun hijira saboda addininsu ku tambaye shi game da wani mai kewaye duniya wani mai kewayo wanda ya kewaye duniya ta ƙariban kusan ko ina ya shiga to shine wannan sura ta sauka dalilin waccan magana da aka zo aka tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku je gobe zan ba ku amsa kuma sai manta bai ce insha Allah ku je sai gobe ku dawo ku ji amsa yana tsammanin wahayi zai suka kafin gobe daga inda ya faɗi wannan magana sai da aka kwana goma sha hudu an ce ma wallahu alama sai da aka yi wata guda ko kwana arba'in wahayi da kuma sauka gurin manzo Allah yadda mu yadda mu ya shiga hali sosai kullum kuma suna zuwa gurinsa suna son su ji amsa ma yake Allah ya rasa abin da zai gaya musu saboda kurin ya ce su je gobe su dawo zai ba su amsa bai ce insha Allah sai Allah ya rike wahayi kamar da zamu ji a cikin sura to dalilin sauka wannan sura shine wannan tambaya da suka yi dan a ba su amsa game da fitatun amanu bi rabbihim da kuma sa'ihun saha ko shi wannan mai kewayo da ya kewaye duniya ta kariban shi ma dan aji irin labarinsa to na uku shine amsa da aka bayar jiya yas'aluka anir ruh qulur ruhu min amri rabbi wa ma usitu min ilmi illa qalila suna tambaye ka ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama game da ruhu shine ran tsarki ko rai ya ya rai yake ka ga musu ka ce ruhu daga amru rabbi ne daga wato alamul amri ne shi ba daga alamul khalqi ba ku ba ba ku ilimi ba sai dan kadan ba ku san kawai ba abin da kuka sani hatta yahudan da suka tambaye suka turo ku ku tambayar sun ba san ilimin ba domin shi ruhu ba a tambaya kansa a ce wai ya ake yin sa in ka ce ake yin ruhi to shi ba haka yake ba alamul khalqi bane jiki shine alamul khalqi shine ake rakkaba halittarsa daga mani daga gudan jini daga tsoka daga kaza har ya zama yadda ya zama amma ruhu shi ba haka ake kira shi ba ba haka ake kira shi ba shi min alamul amr ne alamul amr kuwa ba irin kasafa bane ba jiki bane kamar yadda ake gani wannan sura a makka ta sauka in banda fadin ubangiji wasu birnin suka ma Allah zina da una rabbahu bil gadati wal ashi yuridina wajaha wato ana ganin cewa ita wannan sura wata wannan ayar ta yi jinkiri wata sauka kuma sai a Madina ayoyinta 100 ne da 15 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
godiya ta tabbata ga ubangiji wannan da ya saukar da littafi kuma awansa shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani bai sanya shi kuma mai warware juna ba ko mai sassabawa tsakankanin kunce-kuncensa قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وبنجي يسن ياشي تتابي ليه مدد يشي أو سكون كنشا وكنشانسا domin shugaba sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da kafirai da wannan littafi ya tsoratar da su azaba wata ke mai girma mai radadi da za ta sauka daga ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan ya yi bishara ga muminai wayannan da suka aikata ayyuka na gari cewa lada kyakkyawa tun fita gare su a lahira makifina fihi abada su ababen zaunanwa ne a cikin har abada ita ce aljanna وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا nan ya gargadu wa'annan da suke cewa ubangiji ya riki da su ne jimla daga cikin kafirai wanda suke nasarta ubangiji da ما لهم به من علم ولا لآبائهم babu sani gare su da wannan magana da suke faɗa suna dangana wa ubangiji da haka na iyayensu ma ba su da sani akan abin da suke faɗa كبرت كلمة تخرج من أفواههم wannan kalma da take fitowa daga cikin bakunan su ta girmama ita ce garaba wa ubangiji tabaraka wa ta'ala wani abokin tarayya إن يقولون إلا كذبا ba komai suke faɗa ba a cikin wannan sai dai ƙarya mana suna faɗar abin da ba daidai ba tunda yake ba ma sani gare su ba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا yanzu ya sallallahu alaihi wa sallama ka yadda ka halakar da kanka a bisa juyawarsa don sun juya ga baranka ba su ba da gaskiya ba don ba su ba da gaskiya da wannan wato zance ba shine alkur'ani saboda damuwa da bakin ciki sai ya zama ka halaka kanka da damuwa ai ba haka za a yi ba إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا mu ne muka sanya abin da ke ban kasa ya zama ado ne gare ta in ji ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ne daga dabbobi da ya halitta da tsirrai da ya fitar da bishiyoyi da kuma koramu duk ubangiji ya sanya su a ban kasa domin ya kwalliya ga kasar sannan kuma don mu jarraba mutane mu gani waye zai kyautata aiki a cikin su bayan wannan nemomi da muka gare shi domin da abin da Allah ya samar a ban kasa ya yi shi dan dan adam ne dan dan adam aka yi shi an yi masa dabbobi ya yanka ya ci wanda suka halatta a ciki wanda kuma za a hau kansu a hau dan ai tafiya a rage wahala wanda kuma za a yi wato daukar kaya a kansu a dauka kaya a kansu wanda kuma za a rike su dan kwalliya su ma a rike su dan kwalliya kawai haka na abinci da Allah ya fitar na tsirrai a ban kasa duka ya yi su dan dan adam ne ya ci daga gare su ya sha daga gare su kuma ya rayu kamar da kuma ya fitar masa da bishiyoyin da ba za a ci din ba su kuma dan ya samu inuwa daga gare su ya samu itace kuma da zai sarrafa ya amfanin nukansa da shi na daga aikin kafinta ko kuma ya kona ya yi girki ko ya wani abu da shi dai da duk abin da ubangiji ya fitar din nan banda cewa kwalliya ne ga ƙasa da kuma ya yi shi ne dan dan adam dan ya ga ko zai kyautata aiki وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا to kuma wallahi in ji Allah tabaraka wata'ala mu masu sanyawa ne abin da ke ban ƙasa din ya koma ya zama fako kuma ya zama busasshe wata rana ta yadda ba zai fito da ruwan ba ko ba zai fito da tsiro din ba kuma
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرجيم كانوا من آياتنا عجبا shin ko ka tsammaci cewa su a sahaba da kahabi ma'ana wani kogo ne a cikin dutse ake ce masa wato a wato wani kogo da yake cikin dutse inda waɗannan mutane suka yi suka shiga ka tsammaci cewa su mutanen kogo ɗin nan da kuma raƙim sunan alƙarya kenan ana ce mata ƙaryatun raƙimi ko sun kasance daga cikin jumlar ayoyin ubangiji tabaraka ta'ala masu ban mamaki zato ake yi cewa su kaɗai ne abin mamaki ne a cikin abin da Allah ya saukar na ayoyi ai ba su kaɗai bane amma suna daga cikin abin mamaki mafi girma
إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة yayin da waɗansu samari suka suka taro ya zuwa kogo suna cewa ya ubangiji ka ba mu rahama jin kai daga gare ka وهيئ لنا من أمرنا sannan ka رشدا tattalin mana shirya daga cikin lamarinmu su waɗannan samari su su bakwai ne a bisa ƙauli rajihi wanda kuma shi fi inganta sai kare da suke tare da shi shine na takwas ɗin kamar da ubangiji zai faɗa a nan gaba amma an yi su saɓani a cikinsu wasu ce kaza ne wasu ce kaza ne amma dai mafi inganci shine su bakwai ne na takwas ɗin kuma karansu asalinsu dukkaninsu wato sarakai ne ma'abota sarauta ne a gidan sarauta suke rayuwa ɗaya daga cikinsu ma sarkin sarkin garin da zai yanunsu yasa yake aure sauran kuma dukkaninsu waziran sarki ne kowane haikimi ne a cikinsu amma zamaninsu sai zama an samu kai a cikin wani irin yanayi bautar allah ta yi nisa har ma ta kai ga sarkin na zamanin hadrianus ya mai da kansa shine allah shi ake bautawa shi ake bautawa to wannan abu ya dame su shi wato sarkin sarki da kayanunsu wanda ake cewa maksalamin shi ne ya fara yin tafiya a garin tafiyar ta sai je haɗu da wani masanin wato linjila wanda yake kan addinin annabi isa na gaskiya ya koyar da shi ilimin linjila ɗin ya san shi ya samu imani gangariya sannan ya dawo gida tun da ya dawo sai zama ya masa kunci saboda yana zama cikin kafirai ba kuma yadda iya ya bayyana imanin nasa a wannan lokaci duk wanda ya bayyana cewa shi mumini ne imani na gaskiya to sukan kama shi ta'azabtar da shi wasu a kashe su wasu a kai su kurkuku a rufe a ta'azabtar da su a ta gana masa azaba iri iri to haka ne ake ake musu to ya rasa yadda zai ba dan yana tsoron azabar da za a yi masa ba amma dan yana son ya ga addini ya dore in ya fito ya bayyana kansa a kama shi a kashe to me kenan ya cimma ai bai cimma komai ba karshe zai zama shi ma an kashe shi ne kamar da aka kashe sauran kuma azabar da ake mumine ba za ta yanke ba shi ku tunaninsa yadda zai kawo ƙarshen wannan zaluncin da ake to a haka a haka sai kullum wato duk sanda ya gina da faraga ba zaman fada za a yi ba to sai ya fita ya bar gari sai ya nesa da gari ya je samu wani surkuya ya zauna a nan ya dinga ganawa da ubangijinsa a haka yana abin da yake na ibada to a haka ashe ba shi kadai bane akwai wasu ma daga cikin su su ma inda irin wannan abu ya dame su suna irin wannan fita har suka gano kansu suka haɗu suka zama ƴan uwan juna suka zama sun san kansu gaba daya to sai zama ma suka dinga yin mahada a daji suna shawarwarin yadda za su yi to har wata rana shi hazir yanus babban sarkin kenan ba daga yanus wanda yake sarkin gari ba shi wanda ake cewa shine Allah din magaba ɗaya kenan sai shirya cewa zai zo ran gadi irin yadda sarakuna sukan je ran gadi kananan garuruwan su to zai zo ran gadi kuma in ya zo a ka'ida daga cikin abubuwan da aka shirya za a yi har da irin wannan bautar da aka sami masa za a fito a yi ta ta biki a gaban kowa to sai suke ganin cewa dama ta zo musu yanzu ne za su fito su bayyana kansu duk ma wanda za a yi to filin abin da ya faru kenan bayan duk sun sallama da iyalan sun gama komai saboda haka lokacin da shi hadir yanus ya zo sai aka fara bautar daki daki babban sarkin na gari shine da kayanusu sarkin wancan maksalamin shi zai fara fitowa shi ya fara fitowa ya yi kirari ga sarki ya yi komai ya yi masa jada a gaban mutane irin bautar da ake ubangiji to sai kuma aka biyo ta girma girma duk waziran fada da hakimai da kaza kowa zai fito irin wannan to an yi ɗaya biyu uku ba zo kan ana zuwa kan shi maksalamin na fitowa ya tsaya a gabansa tukun ya fara gaya masa cewa kai din ne Allah kai ba Allah bane kai mutum ne abinda Allah ya halitta ba ka da tasiri ba za ka iya cutarwa ba za ka iya amfanarwa ba babu wani ubangiji wanda ya cancanta a yagota sai Allah sannan ya kwantsama murya kuma duk ya gaya duniya haka duk hankali ya tashi aka yi kanza za a kama shi aji a kashe sarki ce a a saurara tukunna ai ya gama faɗa abin da ke ransa ma a yi mai garaje kuma shi ya gama ko da saurara ka ƙara ne ko ka gama ya ce a shi kenan ya da zan faɗa dama kai dai ba Allah bane Allah kuma shine mahalicci guda ɗaya wanda shi ke tasiri ba kai ba kaza kaza kaza dai faɗa wanda zai faɗa to akwai sauran wani wanda yake son ya mara masa baya kan wannan magana duk sauran suka fito su ma suka bayyana kan su shida daga nan sarki ce to madalla duk a kama su gaba daya ji a sa kurkuku sai mun neme su to da aka ja ka sa kurkuku to da aka sa kurkuku ana ce musu azaba sarki baya so ya kashe su abinda ake so shine su bayyana tuba su fito su ga duniya cewa sun tuba sun yi imani da shi dan ba haka ba ko kashe su aka yi to sun ƙarara wa rauna na gwiwa kuma duk za su ba abin da suke kai ne to a haka suka yadda su su dawo su tuba din kuma su ba su ke su ba to a ƙarƙashin wannan azabtarwar da ake musu har shi shi mai kansa ya ga cewa wannan abin da mutanen nan suke yi shine gaskiya domin ba yadda za a yi irin azabar da ake gana musu wani lokacin ana dukan su ma murmushi suke yi saboda su ba dukan suke ji ba suna ji cewa ana musu ne don zatin Allah dan haka suke jin kawai wani nishadi da wani daɗi a ransu ba to dai da haka imani ya shige shi shi ma ya zo gurin su ya nemi su ba shi addini suka ba shi addini ya kalmar shahada daga nan shine ya sanadin kubutarsu da ya ciccire musu sarƙoƙin da aka ɗaura musu ɗin ya ce su fita sai tafiya su shi zai ji da wayanda za su zo neman su saboda ka ya tsaya nan har shi ya yi shahada wajen ganin ya dakatar da masu bin su har su suka yi nisa wanda suka fita shi da suka karsa na za su yi sai shi masalamin babban nasu ya ce to ni na san wani kogo a alƙaryar da ake cewa raƙi ni na je har alƙaryar na ganta na je har cikin kogon na shiga ana a cikin ƙasar jordan a yanzu haka can wajen hanyar falastin wato tana za a iya cewa wato yammacin jordan saboda aka ce mu tafi can za mu iya zuwa mu shiga nan mu buya ba za a gano mu da sauri ba don na ga wannan guri ne wanda yake wato ba ma hanyar mutane wacce saboda aka mafuka ce sosai to akan hanyar su tafiya wannan gurin sai suka haɗu da wani makiyayin dabbobi wanda ya taimaka musu ya ba su nono na dabbobin suka sha don su samu abinci saboda sun kwana da kwanaki ne masa azaba ba ko abinci to da ya fahimci lamarinsu shi ma kuma mumini ne sai ya gaba za a yi wannan babu shi ba da haka sai ya bi su to shi wannan wato makiyayin shi ne wanda yake da kare karen kuma ya bi shi ya dinga mai naci yayye ya kori kare kare ki koruwa yayye ya kori kare kare ki koruwa in ya doke shi kamar ya ruga ya tafi sai ya sake dawo to har da kashe kare bude baki ya ce haba bayan Allah yaya za ku tafi zuwa ga wannan rahama ta ubangiji amma ni ku dinga korata ni fa ina son zama da waliyan Allah ne bana son rabuwa da su za ku kyale ni in bi ku mana kan abin da kuke kai daga nan dai suka je suka sheko go su su bakwai karan su ya zama na takwas kuma duk abin da ya faru kamar da ubangiji zai faɗa a cikin wannan kissa to sai ya faru da su Mm.
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وحيئنا من امرنا رشد اكو مم. مم.
ubangiji وهيئ لنا من أمرنا رشدا ubangiji ka tattala mana shari'a daga cikin lamarin mu وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ubangiji ya ce sai muka wato rufe kunnuwansu a cikin kogo ta yadda ba za su san abin da suke ciki ba mana muka sanya musu bacci tsawon shekaru masu yawa a cikin wannan kogo ba su san me ake yi ba suna ta bacci tunda suka shiga saboda gajiya da suka kwanta shi kenan ba su sake farkawa ba ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسن لما لبثوا أه- أمدا sannan muka farkar da su bayan muta mai tsawo domin mu sani wane ne daga cikin waɗannan wato jama'u guda biyu wanda suke saɓani a cikin adadin kwanaki ko shekarun da suke a wannan guri kwance za su zama mafiya kiyaye lissafi ga zaman nasu wanne ne za su iya tabbatar da abin da yake shine daidai a wajen faɗar adadin kwanakin da suke a nan نحن نقص عليك نبعهم بالحق
ubangiji ya ce da shugaba sallallahu alaihi sallama mu muna karanta maka labarin waɗannan samari da gaskiya
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى cewa su samari ne wanda suka bada gaskiya da ubangijinsu sannan muka ƙara masa da shirya وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض
sai muka ƙarfafa zukatansu a bisa faɗar gaskiya yayin da suka miƙe a gaban sarkinsu lokacin da ya umarce su da yin sujada ga gumakansa suka tashi suka ce rabbuna rabbus samawati wal ardi ubangijinmu shine ubangijin sammai da ƙasai shi kadai zamu bauta ba kai ba لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ba za mu bauta wa wani abun bauta ba koma bayan ubangiji hakika idan muka yi haka to mun zarme kenan a cikin magana ma'ana mun faɗa abin da yake saɓanin abin da ya kamata a faɗa هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة waɗancanen ka mutanenmu sun riƙi wato wasu ababen bauta koma bayan ubangiji amma dai ba mu ba mu ba za mu yi haka ba لولا ياتون عليهم بسلطان me بين ya hana ne su zo da hujjoji mabayyana wanda suke nuna da cewa ubangiji ya yi umarni da bauta wa yannan gumaka فمن أظلم ممن ابتغي عن الله babu كذبا dai mafi zalunta kansa fiye da wanda ya kirkirkar ya dangana ta ga ubangiji shine wanda ya dangana wa ubangiji abokin tarayya وإذ تظل- أم. وإذ تذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا to tunda yake kun ware gabaran waɗannan mutane masu bautawa gumaka suna bautawa wa ma ya abudu illa Allah suka ware suka ce ba za su bauta kuwa ba sai Allah to sai ɗaya daga cikin sai ba da shawara fa awu ila kahfi ku taro ya zuwa kogo wancan kogo da yake a alƙaryar raqim yanshur lakum rabbukum min rahmatihi sai ubangijinku tabaraka wa ta'ala ya zama ya daidaita muku daga jin kansa sannan kuma ya ba ku dacewa daga lamarinku
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه za ka ga rana ya sallallahu alaihi wasallama idan ta bullo gare su tana karkacewa gaburansu wato gaburan kogon nasu katarnin dama in za ta wuce sai da ba za ta haska su da zafinta ba haka na ta tashi faduwa kuma tana karkacewa katarnin hagu wahun fifar juwatin minhu su suna cikin farfajiyar wannan kogo suna hutawa abinsu ba sa jin wato zafin rana balle ya dame su ko ya farkar da su ذلك من آيات الله wancanan kafin ambato yana daga cikin ayoyin ubangiji wanda suke nuni a bisa kudura ta sa من يهد الله فهو المهتد wanda da ubangiji ya shirye shi wannan shine shiryayye ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا amma wanda zai bace hanya har abada ba za ka samu wani majibinci gare shi wanda zai shirye da shi hanya ba وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ka tsammace su wato a farke suke in ka ganin da suke kwancan amma kuma bacci suke yi ba a farke suke ba ونقلبهم ذات اليمين wa zata muna shimal jujjuya su bangaren dama da bangaren hagu don kar ƙasa ta ci naman jikinsu saboda sun daɗe a kwance idan suka daɗe a bangare guda za su iya riɓewa kuma jikinsu ya samu matsala ko kuma su gaji da kwanciya a bangare guda don haka mu muke jujjuya son ji ubangiji da baraka wa ta'ala katarnin dama da katarnin hagu in sun gaji ta nan ɓarin sai mu juya su ta nan ɓarin wa kalbuhum basidun zira'i bil wasid shi kuwa wato karansu yana kwance ya shimfiɗe kasangalar wato kasangalin ƙafafuwansa na gaba kamar yadda kare yake kwanciya dai ya shimfiɗe ƙafafuwansa a gaba a gab- a farfajiyar kogon daidai bakin ƙofa kamar yana gadonsu law tala'ata alaihim lawallaita minhum firaran wa lamullaita minhum ru'ba da za ka yi tsinkaye gare su ya sallallahu alaihi wasallama da ka juya wato da gudu ga buransu kuma wallahi da ka shiga da firgici da razani daga yadda za ka ga mazaharinsu in ka kalle su abin tsoro a haka kaga kamar kallon ka ba suke yi Allah ya zama musu wani irin kwarjini ta yadda ba wani mahaluki da zai iya zuwa dab da inda suke ma balle ya dame su da mutum ya leka cikin kogon a guje zai dawo ba zai iya shiga ba وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم هم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
to haka dai kamar yadda muka aikata musu abin da muka ambata ji ubangiji sannan sai muka tare da su kuma muka farkar da su don su yi tambaya a tsakankaninsu game da halinsu da kuma daɗewar da suke a nan sai ɗaya daga cikin mai tambaya a cikinsu ya ce kamar bistum wai zaman mu nan gurin kan mun daɗe ne ina ji wata irin gajiya a jikina kamar irin wanda ya bacci ya jima a kwance jina nake jin na gaji kamar bistum wai daɗewar da muka yaya take ne a nan gurin ƙalu labisna yawman aw ba'da yawmin sai wasu daga cikin suka ce to daga dukkan alamu dai mun zauna a nan mun yuni guda muna baccin nan ko kuma sashi daga wuni ba mu kai wuni ɗaya ba cikakke saboda ai mun shigo ne ɗazu kuma yanzu gashi mun tashi da haka ai ba mu daɗe ba eh قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بوارجكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكي طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا
a hakika kuwa shekarar su ɗari uku da wani abu a gurin wani bisu zika biyun sa mai acin sinina ko wasu zafi su kamar da zai zuwa nan gaba amma ganin suke kamar wuni suka ko kuma rabin wuni saboda sun san sun shigo cikin kogon da safi lokacin da rana take hudowa a sama sanda suka farka kuma sun ga alamun rana ta faɗi ne sai suke tsammanin ranar da suka shigo ɗin ce za ta faɗi yanzu amma shekarar su ɗari uku da tara a gurin yanzu ba ubangiji ba zai iya riƙe jikin ɗan adam ba matacce bane shi ba wani a'a ya rike shi a haka lami lafiya tsawon shekara ɗari uku na kwance ba ci ba sha ba ko mutuwa yi ba in ba Allah ba zai yi wannan gwaninta tabaraka wa ta'ala to sai suka ce ubangijin ku shine mafi sani da kwanakin da kuke a nan gurin duk zancen yaushe muka dade a nan ko mun dade ko mu dade ba ba shi da mu ba yanzu yunwa muke ji da haka ku aika ɗaya daga cikin ku da wannan kuɗaɗe namu shine wato ƴan azurfofin da ke hannun suka hada suka ce aje cikin gari a samo musu abinci bal yanzu ayyuha azke ta'aman yaje ya duba wanda yafi abinci mai kyau wanda yake ba abincin mushrikai ba wanda yake ya halatta mu ci to je samu wani a cikin gari sai ya kawo mana shi amma wala yatala bab wala yashhadu bikum ahada yayi a hankali fa ya kula fa shi mai zuwa din dan kar ya zama ya je ya tona mana asiri wani ya san da mu a nan gurin da mun da ma neman mu ake yi kaga in ka shiga gari kuma aka ji a ganka sai a biyo ka kuma a biyo sawu ka zo ka kawo mutane inda muke kaga akwai matsala da haka a samu wanda zai iya ya shiga burtu ya boye kansa ya je har ya dawo ba gane shi ba
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم
domin su wayannan mutane kafirai idan suka samu rinjaye a kanku za su jajjefe ku ne da duwatsu su kashe ku ko kuma su dawo da ku cikin addininsu da ƙarfin tsiya su tursasa ku akan koma cikin kafirci da kuma taranta wanda Allah cikin bauta ولن تفلحوا إذا sai zama ba نبدا za ku rabauta ba har abada idan haka ta kasance وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم shi بنيانا lokacin farkawar tasu ya yi daidai da wani zamani shi ma da ubangiji yake so ya bayyana wata ayar kuma da aka so a sahabar kafin nan aya ce kan aya daidai lokacin da suka farka ɗin nan bayan shekara 300 da wani abu a lokacin su kuma abinda ake ciki a garin shi ne wato duk kusan an zama wahidai kowa ma ya musulunta ba wani kafiri yanzu amma matsalar da ake ciki a sannan shi ne musanta tashin alkiyama su kuma bala'in da ya same su kenan a sannan suna ganin da yawan suna ganin cewa wayya za a ce za a tashi bayan an mutu an mutu kuma za a tashi wani irin wuri a ce wannan a'a sun da yadda da Allah sun yi ba da gaskiya da shi sun yadda da annabi isa a matsayin wato wato wato annabi sun yi addini amma a gurinsu da an mutu an mutu kawai ba wata rayuwa bayan mutuwa to sai malaman zamanin suke ta kokari wajen su fahimtar da su cewa tashin alkiyama fa gaskiya ne da hujjojin da suke faɗa a cikin ataura da kaza kaza a linjila duk wannan amma dai har a sannan mutane da yawa ba su gane ba balle ma su karɓa ana fama da su to malamansu wanda suke masu hankali suna ta addu'a kullum cewa Allah ya kawo wani sababi ko wani dalili daga ikonsa yadda zai sa mutane su gane cewa tashin alƙiyama gaskiya ne ko su ba da gaskiya da shi amma mu dai mun iya yin mu wajen ba da hujjoji da gaya musu abubuwa na ilimi amma sun ji karba to Allah ya kawo wani dalilin Allah ya kawo wata hanya to suna ta wannan magana suna ta wannan addu'ar sai Allah ya farkar da ashabul kafi to sai daga cikin su ya shigo sai sa ubangiji yake faɗa a cikin nan tabaraka wa ta'ala yana cewa wa kadhalika asarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun a haka muka tsinka yadda mutanen su mu'minai a kansu suka gano su suka gane ashabul kafin nan da suka tafi suka bata tsawon shekaru da yawa dan san cewa anna wa'dallahi bil ba'thi haqqun cewa alƙawarin Allah na tashin alkiyama ashe gaskiya ne za a tashi domin yanzu ga waɗansu mutane sun kwanta shekara 309 kuma ga sun farka sun taso ta yanzu wanda ya yi bacci shekara 300 kuma ya fito ya dawo in an ce ma ya mutu ya dawo yaya sai ka gara haka yanzu ka gane cewa akwai tashi alkiyama don su gane cewa wato wa'adar la ya haƙun wa annas sa'ata la riba fiha kuma san cewa tashin alkiyama abu ne da babu hukunto a cikinsa yayin da suka zama suna yin jayayya tsakanin muminai da kafirai a tsakankaninsu suna jayayya akan wani sashi alkiyama din
na fagalubunu to izai tana zauna bai nahu mu'amuran bakalubunu alaihim bunyana yayin da suka zo kuma suna jayayya a ƙarshe akan lamarin su a samun kafi sai suka ce a ku gini a gefensu ma'ana a sirce su a rufe su domin ubangiji shine mafi sani da su rabu mu alamu bihim
bayan shi wannan dan aiki ya shiga cikin gari ya je sayan abinci gurasa zai saya sai da aka gama ciniki ya haɗa gurasa an gaya masa kudinta ya ɗigo ya bayar sai rigima ta fara daga nan shi wanda ya ba wa kudin ya kalla ya duba ya duba ya ce wannan irin kuɗi ne abinda hankalin sai fara kawowa shine mutumin nan ya samu rikazi abinda ake cewa kanzi ya samu wata taska binnanniya ta kuɗi amma wannan irin kuɗin ba irin kuɗin wannan zamanin ba ne kuma dukiya ce mai tsada da haka abin da ya kamata shine ya rike shi ya ba shi nasa kaso in yana son ya rufa mai asiri in kuma ba haka ba zai tona mu asiri a gurin fadawa a kai gaban sarki a tsara su gaba da shi ma kuma abin da ya zo ransa kenan haka ya rike shi ya ce malam nanawa ya ce me ya ce da kazan da ka samu nanawa ya ce ni ba wani kudi da na samu ya ce a akwai kudi mana ni da kai ne tun muna shi da juna ka bani abin da za ka bani magana ta wuce rufa asiri ya za ka ce ake ce wannan kudin daga na kazo da su ce daga gidan iyayena ita zama wannan kudin ba su wannan zamanin ya ce ban gane ba kake da biyu mai magana wannan zamanin kuma da matan da ya shigo gari ya ga da abubuwa sun canja shi dai hankalinsa da ya ya bashi nan gurin da kirma ya gane inda zai je duk gari ya canza kuma kuma yanzu ga wata magana ana gaya masa wannan kudin ba kudin zamanin nan bane mutane kuma mu shiga jiya mu kwanta yau kuma mu fito sai kuma a rika mana zancen wani zamani da wani zamani to dai rigima ta harke tsakaninsu da ya fahimci ba zai bashi ba kawai sai mai kururuwa yan sanda suka zo suka danke shi shi kenan sai gaban sarki aka tafi gurin alkali ko gaban sarki aka fara bincike kai ina ya aka yi akai to shi kuma yana ta kokarin ya boye kansa dan kar su gano shi saboda ai da ma ta aka wala jalab wala yushanna kuma ahada yanzu ya riga ya tona su kuma kaga matsala ta faru to yana ta kokarin yadda zai boye kansa dai ka a gane amma dai abu ya zama abin da ya zama har ya sha buloli ya sha abubuwa ana ta mai azaba iri iri ga mutanen suna tana tuzin wa da ƙarshe dai da ya ga haza sai ya fito ya bayyana kansa ya ce kai mu ne fa jiya jiya nan da muka gudu din nan fa wa ina da kayan musu ne ina suwa ne ina suwa ne ina suwa ne ina ban gansu anan ba ba mu ne muka gudu ba jiya jiya nan kuna neman mu dama muka shekuru kuku daga nan muka gudu da kurkuku ma muka tafi cikin kogon rakimu kaza kaza kaza to su kuma duk mutan zamanin sun san labarin kogon wannan kogon na karetin rakimu wanda baya shigowa kogo mai isko kai ake ce masa a lokacin saboda ba yadda za a kitin kare shi da kaje yadda Allah ya faɗa din nan lawu sallata alaihim law allati minhum firara kana tinkara gurin Abuja zaka dawo ba wanda yake yi karasa gurin ba dan haka an hakura da shi kusa da shi ma ba a zuwa suka ce yanzu kana so ka ce mana kai din daga cikin kogon rakimu ka fito yace kwarai kwa kogon da baya shigowa yace ah kamar ya baya shigowa wai me kuke faɗa mun ne suka ce to yanzu dai tukunna kana iya rike lissafi yace eh yau nawa ga wata ya faɗa suka ce tarka shi to don ka sani yau muna shekara ta kaza ga watan kaza da watan kaza ne a kalanda iri kaza da aka yi lizabi za a ga yau shekara 309 yake magana shi shi yana magana jiya ko ɗansu da safi suka gudu ta aka lizawa ga yau shekara 900 da wani abu da sau da aka daga nan da aka gane shalamarin daga Allah ne sarki da mutane aka ganganku shi kenan aka ɗunguma aka bi shi a baya aka je har cikin kogon kuma aka ga yanzu an iya shiga kogon da yake ba mutane tsoro ga duk mutanen kuma ga sunan yadda ya faɗe su aka zauna da su a gaggaisa jikansa da ya zo gurin duk furfurar jikinsa ya tsufa ya shekara ɗari da wani abu ma ina neman lahira an gaggaisa ba za ka ce shi ya haifi wannan ba ko shi ya haifi jikan wannan ne ba saboda tsari irin na ubangiji ta baraka wata daga nan dai dama manufa shine su san cewa tashin alkiyama gaskiya ne saboda aka suka fito suka mutane wa'azin da za su yi musu daga nan kuma suka ce ta kudan saurara mara zamu koma mu shawarwari tsakanin mu dan suna son wai su dawo cikin gari su cigaba da rayuwa suna komawa da suka yi sajada ga Allah sai suka roki ubangiji ya rufa musu asiri dauke ya dauke rayuwarsu gaba daya wannan zamanin ba irin wanda za su rayu a cikin sa bane naka daga wannan sajada ba su kuma dagowa ba shi yasa karshe sai aka rufe bakin kogon ya zama shine wato kabarin su har yanzu ka shiga kogon zaka ga ga kasusuwan su nan wasu irin gandama gandaman kasusuwa a cikin gilasai duk an sassaka su a ciki an yi rubuce-rubuce duk da za a yi na bayanai da komai za ka tattar ma'aikata a gurin wanda za su baka da tarihin da yake cikin ƙura'ani din da komai gashi nan an gina masallaci ta gwamnatin jordan ta gina masallaci babba a wajen wanda ana ibada a cikinsa yanzu haka amma wancan asalin masallacin da ake cewa na take zana alaihi masjida to shi yanzu abin da rage a kansa sai dai foundation ɗinsa kawai dama gini irin na dutse duk ya lallace sai ɗan ƙaramin masallaci ne a saman kogon amma har yanzu akwai asarinsa yana nan shi ko wannan da aka yi a ƙasan kogon to yana nan shine masallacin da yanzu ake ibada a cikinsa Allah ya saka musu alkhairi na kulle hal su ba annabawa ne ba mu ziyarce su da yin wannan niyyar ba sai dai mun je dan mu ga tarihi kawai mu ga abin da alqur'ani ya faɗa kuma musu addu'a Allah ya saka musu alheri
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا sai wa'anda suka rinjaye a misalan murin su sune wato amumiyar daga ciki suka ce da sannan za mu riƙi masallaci a wurinsu domin a dinga yin sallah a cikinsu don girma wa gare su sayaquluna thalathatun rabi'uhum khalbuhum da sannan mutane za su dinga faɗa suna cewa su su uku ne wato na hudunsu kuma shine karansu wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wasu kuma za su dinga faɗa suna cewa su biyar ne amma na shirinsu shine karansu rajman bil ghaib wayannan maganganu guda biyu cewa uku ne ko biyar ne maganganu ne na nasara na jirana kiristocin da suke a najirana su ne suke faɗar wannan kuma dukkaninsu suna faɗar abin da yake na kokonto ne daga ba wai gaskiya suke faɗa don ba suna da ilimi ya ƙili ba ne akan haka
wa yaquluna sabatun wa thaminuhum kalbuhum su ko muminai sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna cewa su bakwai ne na takwas din kuma su ne karansu kamar da sai na abdullahi bin abbas Allah ƙara masa yadda ya ƙarfafa wannan magana kuma ita ce magana yadda ko rajiha wadda aka tafi akanta da yawa su su bakwai ne karansu kuma shine na takwas qur rabbiya a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil kamar aka ce ubangiji na shine mafi sani da adadin su babu wanda ya san adadin nasu hakikatan sai dai kaɗan daga cikin wato malamai ko muminai su ne suka san abin da yake na hakika game da adadin su ina abdullahi bin abbas ya ce ni ina daga cikin yan kaɗan ɗin su su bakwai ne na takwas ɗinsu shine karon su shi wannan kare wato gadi ko a ce kiwon kiwon dabbobi ake yi da shi a wannan lokaci wancan makiyayi shi yake da shi to amma da ya bi su ya boye nan bayan Allah ya zauna tare da su su zama shi ma yanzu gashi na an mata sa a cikin alqur'ani kuma yana cikin karnuka yana cikin dabbobin da aka lissafa cewa za su shiga aljanna ba za su zama turbaya kamar da sauran dabbobi za su zama turbaya ba shi mutum ya aje kare a gidansa ko a gonarsa ko wani abu ya rike masa hidima ba wani abun hanawa bane idan ya zama wato kare ne da aka sakhare shi ya zuwa ga wani aiki ba an aje shi kawai don nishadi ko kuma don aje kallansa kawai ba ba a aje kare haka nan amma a aje kare don gaji a aje kare don kiwo amma ba don nishadi ko a dinga tsokanarsa ko a da kallansa kawai ba kuma kare yana da ɗabi'o'i na gari masu kyau wanda kamar yadda hassan basari ya faɗa Allah ƙara masa yadda cewa wayannan ɗabi'o'in ma wajibi ne a same su a cikin kowane mutum musulmi domin duk bayan Allah na gari sai ka same su irin wani ɗabi'o'in na karnuka ba karnukanci bane su ɗabi'o'in amma ɗabi'o'in kare ne kuma su ba karnukanci bane ɗabi'o'i ne ma na bayan Allah na gari zaka ga kare a kowane lokaci cikin yunwa yake da wuya ga ya ci ya koshi wannan ko shine halin mutanen kirki na gari kare baya bacci da dare sai dan kaɗan sai da rana amma da jira kusan kwana yake a tsaye ba bacci kaga wannan dabi'a ce ta masoya Allah tabaraka wataala kullun kwana suke a tsaye suna ibada haka na kare in ya mutu baya barin abin da za a gada baya barin gado kaga wannan kuma dabi'a ce ta masu gudun duniya in sun mutu ma ba su ba komai ba haka na kare bai da gida duk inda ya samu ya nemi kwancin sa kaga wannan dabi'a ce ta masu tawakkali haka na in mai shi da ke shi ko ya cutar da shi daga baya kuma ya kira shi aka za ga ya biyo shi na kada masa jela duk da ɗazi ya doke shi ya mangare shi ya jefe shi da dutse amma in ya kira sai ga ya biyo shi haka wannan ɗabi'a ce ta muridai sadiƙai duk yadda shehi zai yi da su dai ba za su fasa bunsa ba haka na idan kare ya zo gurin da ake cin abinci ko yana son ya ci abincin to tsugunna zai a nesa ba za ka ga ya zo ya sama baki a ciki kamar da kyanwa take yi ba yanzu kyanwa an kai wasa har cikin kwanan za ta sa baki ta ci ma abinci amma kare ko yana so sai dai tsugunna a nesa yana kada harshe haka yana nuna maka yin wafin keke sai abin da ka ba shi zai ci kaga wannan ɗabi'a ce ta muskinai ko haka suke yi almajirin yanzu sai zauna nesa yana kallon ka in ka ba shi karɓa in baka ba shi kai ta yi tafiyarsa kawai abin da zai yi kenan haka na kare da za a dake shi amma kuma a jefa masa karyayyen gurasa ko dan wani abu ko wani iri ne sai ga ya karɓa kuma ya gode duk da ka doke shi ɗazu ma ka jefa masa ya karɓa ya ci aga wannan ɗabi'a ce ta masu shu'i masu kankan da kai ga Allah kamar da kuma idan aka kori kare to sai tashi daga wurin da yake koma wani gurin da ban ya haƙura da wannan idan ka zo ka dake shi ba haka zai tashi da haushi kama kai shi je kai ba kaza ba zaki bane shi ba kora wacce in ka zo yana guri ka dauke shi tashi zai ba guri sai kuma wani wurin ya tsugunna in ka je san ba hakuri sai ka tashi ba gurin aga wannan ɗabi'a ce ta masu yarda da kaddara Allah tabaraka wa ta'ala haka na to kare da yana ɗabi'o'i masu kyau na gari wanda ya kamata wato mutum ya zama ya yi koyi da shi idan kare ya bar guri bayan an kore shi to baya ƙara dawa gurin har abada wani ɗabi'a ce ta wanda ya yi mu abota azama su ma idan suka hijira ba sa komawa inda suka bari har abada
فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا kada kai jayayya ya sallallahu alaihi wa sallama a cikin lamarin ashabul kahfi sai dai jayayya wacce ke zahira da abinda ubangiji saukar gare ka na daga yaqini kar kuma ka bada fatawa ga wanda yana neman fatawa akan lamarin su daga ahlul kitabi sune yahudawa kar ka bawa kowa fatawa a cikin su game da abinda muka saukar maka dinnan sai da abinda muka saukar maka dinnan wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada nilla an ya sha Allah lokacin da suka tambaye shi game da labarin waɗannan mutane a sabon kafi ma'aikin Allah ta yi gobe ku dawo zan ba ku amsa to sai Allah ya rike wahayi sai da aka kwana sha biyar ko a wani ƙauli ma sai da aka kwana arba'in ba a yi wahayi ba ma'aikin Allah ya shiga damuwa kullum su zo gurinsa neman amsa wahayi bai sauka ba saboda ya ce ku dawo gobe zan gaya muku shi bai ce insha Allah ba to sai wahayin ya tashi sauka sai ubangiji ya gaya masa wala ta kullun da shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kaga kuma fada ya sallallahu alaihi wa sallama akan wani abu ka ce gobe zan yi abu kaza in zaka yi sai dai ka ce insha Allah ko menene ka ce insha Allah ana ba da kisa wani mutum wanda yake ya kulla kudin sa aljihu ya tafi zai so jaki a kasuwa sai wani ya gamu da shi ce a malam ina zuwa haka yace kasuwa za ni in soja ki yace ah to kace insha Allah mana yace insha Allah ta me insha Allah ta me kuma ga kudin aljihuna ga jakin can a kasuwa ga na akan hanya na tafiya kuma ce insha Allah ta me sai ce to shi gana da lafiya yace Allah ya sa kawai ya wuce ya tafiya sa sai da ya je kasuwa ya zaɓi jakin da yake so ya duba wanda ya masa aka gama ciniki ka saya na sayan maka ya lalaba ya ɗeba kudi sai ba kudi ina kudi suka shiga babu yan ayyukan aljihu sun sani shi bai sani ba ya yi ta jajabi jajabi aka ce wai mene ne ya ake ne mai rike ce wallahi kudin nake nema insha Allah tun daga nan ya soma kudin nake nema insha Allah ya dawo gida aka ce ina jaki ya ce kudin sun faɗi insha Allah ban so jaki ma insha Allah daga nan duk abin da ma ya faru sai ya ce insha Allah ba ma wanda zai faru nan gaba ba da haka ubangiji ma'aiki ma sallallahu alaihi wasallam haka ubangiji ya hore shi kar ka sake cewa da wani abu zaka kaza sai ka ce insha Allah
wa zakur rabbaka idza nasit
ka ambaci ubangijinka idan ka manta wato ka manta cewa insha Allah din tun farko to ka ambace shi dai koda lokacin da ka tuna وقل عسي أن يهديني ربي لأقنض من هذا رشدا kamar aka ce ya kusanta ubangiji na tabaraka wata'ala ya shirye ni ya shirye da ni daga mafi kusanci zuwa ga wannan shine labarin ashabul kafi a cikin dilala ga annabta ta ya shirye da ni wato hanya sosai wanda za su nuna cewa ni annabin Allah ne ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا waɗannan samari sun zauna a cikin kogonsu tsawon shekara 300 har ma sun ƙara uku a kai wannan wato cewa sun ƙara shekara uku a kai a shekara tara sun ƙara shekara tara a kai wannan wato an bi lissafin shamsiya ne da kamariya domin da sanda aka samu lissafin kalandar shamsiya wanda ake cewa a sanar shamsiya in ta kai shekara talatin to shekara kamariya shekara talatin da ɗaya kenan sai ɗaya ta ƙaru a kai shamsiya ita ce kalandar miladiya da ake faɗa ko january february march april zuwa ƙarshe to duk sanda ake shekara talatin a lissafin january february zuwa ƙarshe to in ka lissafin muharram safar rabiul awwal wasu na musulunci za ka samu shekara talatin da ɗaya kai sai dai ta hau kai saboda haka shekara ɗari uku nan to shekara tara ta ƙaru a kan in ka biyo lissafin kamariya ta ƙaru a kan lissafin shekara shamsiya shekara shi sa Allah bai ce kawai sun zauna shekara tala- ɗari uku da tara ba sai ce sun yi shekara ɗari uku kuma sun ƙara tara me ma'ana sun ƙara tara ma'ana wajen lissafi wajen kirga masu kirga sun ƙara tara a kai saboda wannan lissafin na kamariya ba shamsiya ba قل الله أعلم بما لبثوا ka faɗa ka ce ubangiji shi ne mafi sani da abin da suka zauna na adadin kwanaki له غيب السماوات والأرض sanin abin da ya ɓuya a cikin sammai da ƙasai ya tabbata ne ga ubangiji أبصر به وأسمع
wato mamakin yadda ubangiji yake ganin dukkan al'amura kuma mamakin yadda yake jin dukkan al'amura ما لهم من دونه من ولي babu wani majibinci wanda yake mai taimako kuma bayan ubangiji ولا يشرك في حكمه أحدا kuma ubangiji tabaraka wata'ala baya tarantar da daya baya sanya wanda ya zama abokin tarayya gare shi a cikin hukuncinsa saboda shi ya wadata gabarin shariki واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ka karanta abin da aka yi wahayinsa ya zuwa gare ka daga cikin littafin nan na ubangijinka shine alqur'ani wanda babu mai canjawa ga kalmominsa ولن تجد من دونه ملتحدا har abada ba za ka samu wato wata makarɗaɗa ba koma bayansa واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ka haɓurbantar da kanka ya sallallahu alaihi wa sallama da yin zama tare da wayannan da suke kiran ubangijinsu safe da yamma suna nufin bautar zatinsa tabaraka wa ta'ala ba wani abu suke nufi daban ba wayannan sune ake cewa ashabu suffa wayanda suke zama da'ima a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama suna yin ibada wuni nan kwana nan ba inda suke zuwa da yawan su ma ko aure ba su da shi shi shugaban nasu ma bai da aure shine sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda shine shugaban ashabu suffa ahlus sufa bai da ma aure kwata kwata balle ma yace ya bar iyali bare je dubo su ko ya je biya wasu bukatu na su amma abinda kawai suke kullun shine zikirin Allah da ambatan Allah suna nufin zatin Allah bayan Allah ya ce kai ubangiji ya ce da shi kai hakurin zama da su kai juriya akan haka daga nan ne kuma sufaye suka samu asalin tafiyar su mazhabar su ولا تعد عيناك عنهم turidu zinatal hayatad dunya kar ka ɗauke kanka ya sallallahu alaihi wasallama gabaransu kana nufin kyalekyalen rayuwar duniya ولا تني من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه kada ka bi wanda muka rafkanar da zuciyarsa game da ambaton mu shine alqur'ani kuma ya bibi son zuciyarsa shine uyaynatu bin hisnin da shi da mutanansa wannan wato uyaynatu bin hisnin shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kiransa da suna al-ahmaqul mudau haka annabi yake ce masa wawa wanda ake biyayya gare shi a cikin mutanansa ga shi dai wawa ne amma mutanen sana binsa kuma saboda kafa kamar mi shi ne wanda ya taba shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yayi bawali a cikin masallacin sahabbai suka taso suka mai tsawa annabi ya hana su yace a ɗebo ruwa a zuba guga daya a wanke wajen kuma ya taba garin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana tafe tare da nana Aisha mun ci tabbata gare ta akan wata tafiya da ma'aikin Allah zai yi ya taho tare da ita da ya gansu sai ya ce wace ce wannan sai ma'aikin Allah ya ce iyali na ce ba aisha yar abubakar sai ce a to me hada annaba da kyawawan mata irin wannan ka bani itan baka wata yanzu in ba wawa ba zai kalli awon idan mutum ya gaya masa wannan a cikin iyalinsa sai zama ki Allah ke ce masa al-ahmaqul babaw wawa ne na tashin hankali to shine ubangiji yake cewa a kauda kai gaburan sa shi kam wa kana amruhu furuda lamarin sa ya kasance wato akwai zarmewa a cikin sa wa qulil haqu min rabbikum
ka faɗa gare shi shi ɓuye na tubin hisnin da shi da mutanensa ka ce wannan alkur'ani gaskiya ne saukakke daga ubangijinku faman sha'a wanda falyumin duk ya so ya ba da gaskiya da shi waman sha'a wanda kuma ya so falyakfur kafircewa ya kafirce da shi amma wannan ba umarni bane illa tsoratarwa ce inna a'tadna lizzalimina nara lallai mu mun tanaji wuta ga kafirai ahada bihim siradiquha
wato abin da yake kewaye da cikin wutar jahannama zai kewaye da su baki ɗinsu da ba za su kubuta ba وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه idan sun nemi ɗauki ma to za a kawo musu ɗauki ne da ruwa wanda yake tafasashe kamar narkakken mai yana ƙona fuskokinsu tun kafin su zuba shi a cikinsu ma'aiki Allah ya ce da mutum ɗan wuta ya kai kwanan daidai bakinsa zai sha kafin ya sashi a baki ma fuskarsa ta kwakwaɓo saboda zafin abin da yake tafasa a cikin wannan kwanan uzubillahi
بيس الشراب tar da abin sha in ya zama irin haka yake وساءت مرتفقا kuma wannan rayuwa ko makoma tamu na nan ta zama ita ce makoma gare su إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن lallai عملا wa'annan da suka ba da gaskiya ga Allah suka aikata ayyuka na gari lallai mu ba ma tozartar da ladan wanda ya kyautata aikin ji ubangiji أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من ساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق waɗancananka aljannatu na zama sun tabbata gare su wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashin su za a yi musu kwalliya a cikinta daga tufafi wanda yake ko kwandagai jajaye na daga azurfa da kuma wato tufafi da za su dinga ɗaurawa kwarra na sundusu da kuma istabraku متقين فيها على الأرائك suna masu kashin gida a cikin ita aljanna akan wato kujeru da kuma gadaji نعم الثواب madalla da irin wannan lada shine ladan da aka ba mutum aljanna dan shi وحسنت kuma مرتفقا lallai aljanna ta tabbata kyakkyawan makoma gare su واضرب لهم مثلا رجلين ka saba wasu muminai da kuma kafirai wato misali ga wasu mutane guda biyu sune ibnu salamata dan uwansa wani mutum ne kafiri ga wani isra'ila ya mutu ya bar ayaye guda biyu ya bar musu dukiya mai yawa sai suka raba a tsakaninsu ɗaya daga cikinsu mumini ɗayan kuma kafiri to shine ubangiji ya ce a saba misali da su ga kafiran da kuma muminan kowa ya ji irin makomarsu don ya san shi ma yadda ta sama kuma za ta kasance
جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا mun sanya wa ɗaya daga cikinsu wato gonakai guda biyu na inibi sannan muka yanyaɓe shi kuma da dabino itacen dabino sannan muka sanya shukoki masu yawa a tsakankanin wato gonar dabino da gonar inibi
كلتا الجنتين آتت لها ولم تظلم منه شيئا kowace daga cikin wayannan gonaki guda biyu ta ba da abin marmari daga gare ta ta ba da abin da za a ɗiba na kayan gona amma babu abin da muka tawaye a cikinta ko ƙanƙani komai ya ji gona ta yi kyau yadda yadda ake bukata وفجرنا خلالهما sannan نهرا muka tsatsaga wato ƙoramu a tsakankaninsu aka samu ruwa mai yawa yadda babu kamfa balle a yi fari وكان له سور فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ya kasance yana da kayan abu- wato kayan gona mai yawa cikin wayannan gonaki nasa sai ya faɗa ga abokinsa shi wancan dan uwa nasa mumini yana mai zance da shi ne masa alfahari yana cewa ana aksaru minka malan wa azzu nafarat ni ne mafi yawan dukiya daga gare ka kuma ni ne mafi girman jama'a na fi ka jab- tarin mutane kuma na fi ka yawan arziki ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ya shiga wannan gona ta sai yana kewayawa a cikin ta yana ganin abin da Allah ya fitar masa da shi a cikin gonakin na daga kayayyakin wato amfanin gona da kuma rauza da ubangiji ya bashi shine wato lumbu lif ko ina inda za a huta a ji daɗi a halin yana mai zaluntar kansa da kafirci قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة sai ya faɗa قائمة a cikin alfahari yana cewa ni ba na zaton wannan ni'ima za ta yanke wata rana ba kuma na zaton wata alkiyama za ta tashi kamar da kuke faɗa ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا kuma illahi idan an maida ni ma ya zuwa ga ubangiji na a lahira kamar yadda kuke riyawa to ni zan samu mafi alheri daga wannan ni'ima da nake ciki ne zan samu kuma wajen tafi wannan nema in na je lahiran ma قال له صاحبه وهو يحاوره أكبرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا sai shi wannan aboki nasa mumini ya faɗa gare shi a halin yana wato maida masa amsa akan abin da ya faɗa yana cewa yanzu ka kafircewa ubangijin da ya halicce ka daga turbaya tunda yake ya halicci babanka annabi adamu daga turbaya ne sannan kuma ya halicce ka daga digon mani tunda yake mu din daga digon mani ya halicce mu sannan kuma ya daidaita halittarka haka zama mutum cikakke shi zaka yi mutunci haka لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا sai dai cewa shi ubangiji shine Allah wato ubangiji na wanda yake bazan taranta kowa da shi a cikin bauta ba ko da kai kai wancan abu ni bazan yi haka ba ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا me بالله ya hana ne yayin da ka shiga cikin wannan gona taka ka faɗa a cikin burgewar da gonar ta yi maka ka ce ma sha Allahu la quwwata illa billahi haka ya kamata ka faɗa ka ce wato abinda Allah ya so shi ke faruwa babu wani karfi ko dabara sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya zo a cikin hadisi ma yake Allah ya ce wanda da aka bashi wani alheri dukiya ce ko yayaye aka bashi to ya faɗa in ya kalle su ya ce ma sha Allahu la quwwata illa billahi to in ya in yana yin haka ba zai ga abin da zai bata masa rai a cikin dukiyar tasa ko 'ya'yan nasa ba Mm.
إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ai kana gani cewa ni ne mafi karancin ɗayaye daga gare ka ni ne mafi karancin kuma wato dukiya daga gare ka فأسي ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا ظلقا ya kusanta ubangiji na ya bayani mafi alheri daga wannan gona taka sannan kai kuma taka gonar ubangiji ya aiko mata tsawa wato ya aiko iska mai zafi ta kone ta daga sama sai ta waye gari ta zama fako ta zama kuma abar busarwa wadda babu wani amfani a cikinta gaba daya أو يصبح ماؤها غورا فلن تستنيع له ko طلبا ko ruwanta ya wayi gari ya kafe gaba daya ruwan ya kafe duka ya zama za ka iya samun kai zabari ka ɗebi ruwan da za ka ba wa shuka ka ta sha ba
وأحيل بثمره فأصبح يقلب كفيه على الأم على ما أنفق فيها وهي خاوية على أروشها to ko hakan ne ya faru ubangiji ya ce sai aka kewaye da wato amfanin nasa gaba daya aka je ko halaka ubangiji ya sako iska ta zo ta kone gonar gaba daya sai gashi ya wayi gari yana mai kikkifa hannayensa dan nadama ma'ana irin yadda mutum ya asara zai zo yana tafa hannaye haka to sai zo yana tafa hannayensa don nadama akan abin da ya kashe wajen raye wannan gona tasa ya ce da dukiya mai yawa wajen ya ga ya raye wa'annan gonaki amma yau gashi duk sun fadi wato tun daga tushensu gaba ɗaya abubuwan sun lalace babu ɗaya da ya amfani ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا yana cewa kai tona ina ma dai ban taranta kowa da ubangiji na ba ولم تكن له فئة ينصرونه من دون sai الله gashi babu wata jama'a kuma da za ta taimake shi koma bayan ubangiji وما كان shi da منتصرا zama abin taimako ba yayin halakar kansa da kuma halakar dukiyarsa هنالك الولاية لله wannan misali ne عظيم ubangiji ya ce a saba ga mumini da kafiri in ka kalle shi sai ga misali ne na abin da dukan ci a lahira za a tashi a alkiyama mumini da kafiri kafiri duk abin da yake ganin ya tara a duniya na- na arziki da dukiya da kome yake ganin yayi na alheri matukar dai babu imani a cikin yin abin da ya din to in yawa ya gari zai ga asara kawai yayi ya gama kashe dukiyarsa a duniya kuma ya je lahira ya gama da komai shi ko mumini komai talaucinsa matukar dai akwai imani kuma akwai biyayya ga Allah bakin gurgudu in ya je lahira sai ga ya amfana da abin da ya samu saboda haka kowa ya kokari ba Allah kowa ya kokari ya kyautata imani ya je wa Allah yana mumini cikakke to sannan ne shar'in amfani ya tabbata
هنالك الولاية لله العظيم wancananka ita wato tashin alkiyama da aka ambata to jibinta da ubangiji zai wa muminai gaskiya ce a ranar alkiyama Allah shine gatan muminai هو خير ثوابا وخير عقبا wannan kuwa lada da ubangiji ya tanada gare mu shine mafi alherin lada kuma shine mafi alherin makoma wato ƙarshe yayi kyau kenan shine ƙarshen da mu'mini za su samu وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح
ka saba musu misali kuma ma'ana saba misali ga mutanen ka sallallahu alaihi wa sallama da misalin nan na rayuwar duniya kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama sai ya zama tsirrai na ƙasa sun cakuɗa da wannan ruwa sun tsotsa daga gare ta sun sha sun ƙoshi sai su wayi gari su wa'annan tsirrai wato kuma bayan sun sha ruwan amma sun zama sun bushe wato a gaɓoɓinsu kuma duk sun kakkarye sai iska ta kwashe ta watsar da shi ga ruwan an saukar gashi sun tsotsa amma kuma ba zai musu amfani ba وكان الله على كل شيء ubangiji ya مقتدرا tabbata mai iko ne akan komai المال والبنون زينة الحياة الدنيا da dukiya da yayaye dukkanin su ado ne na rayuwar duniya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا amma masu wanzuwa kyawawa wanda ma'aiki sallar sai fasa ta a cikin hadisi ya ce suna cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wasu kuma daga cikin malamai sun kara da cewa wala hawla wala quwwata illa billahi wayannan sune baqiyatu salihat to wayannan sune mafi alherin wato lada a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma sune mafi alherin makoma ko buri da dan adam yake sare a gun Allah ويوم نسير الجبال وتلرنا باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ka ambaci wurin da za mu ɗaiɗaita duwar wasu mana a sanya su zama kamar garin baɗaɗin iska ta kwashe su kamar kora su duwatsun duk girman dutse da ƙarfinsa da ƙwarinsa yadda baya fasuwa ɗin nan amma a ranar kiyama ubangiji ya ce akwai wurin da zai zo za a mai da su kamar wato angalara iska ta dinga kwashewa suna watsarwa sai kaga ƙasa ta zama fayau a ran nan babu dutse a kanta su kuma kafirai da muminai gaba ɗaya mu tashe su ba wanda za mu rage ko guda ɗaya kowa sai ya zo gaban Allah tabaraka ta'ala masa hisabi وأردوا على ربك za صفا a fitilo da su sahu sahu a gurin ubangijinka لقد جئتمونا كما خلقناكم أول sannan mala'iku su مرة faɗa gare su hakika yau kun zo mana kamar irin yadda muka halicce ku tun karan farko بل زعمتم أن لن نجعل لكم ai موعدا da kun riya cewa ba za mu sanya muku wata alƙawarta ba ma'ana babu da za ta tashe ku ku tare a nan gaban mu ووضع الكتاب وترى المجرمين مشتقين za مما a فيه ajiye ma'auni shine littafi da za a ba wa kowa muminai a ba su a hannun dama ma kuma su kuma kafirai a ba su a hannun hagu sai ka ga su kafirai suna masu jin tsoro daga abin da yake cikin littafin su har ba sa son karantawa saboda sun san abin da suka aikata shi ko mumini ya karanta nasa yana tsalle yana murna yana cewa ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya wa huwa fi ishatir radiya fi jannatin aliya shi murna ma yake na cewa ware ku zo ku gani kowa ya zo ya ga sakamako na kowa ya zo ya ga takardata kamar dai a makaranta ne in an yi jarabawa an gama kowa ya karbi sakamako wani koyewa yake ba ya so a gani da an tambaye shi ya kwar jaraba ya ce eh alhamdulillah ayi mun gode Allah kawai sai ya samu mai sila ne gudu ba zai yadda a tattauna magana ba amma wanda ya san ya ci jarabawa ma sai ka tambaye shi ba da sauri yake zuwa yana ma result din ya gani ka gani to irin wannan ne hawa muku da kitabiya ranar da kiyama duk wanda ya san ya samu sakamako mai kyau rugowa yake yana cewa a karanta kowa ya zo ya gani amma wanda ya san sakamakon bai kyau ba to boyewa ma yake yana cewa ya laita ni ko da mu ta kitabiya kai ce na ina ba ban lissafin ba ni da ma ba ban ba da aishi da ma ban ga sakamakon ba eh walam ajri ma hisabiya da ma ban san me sakamakon ba ni da yafi mun ba subhanallah Allah ya shi
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب sai su dinga faɗa su kafirai suna cewa kai can mu wannan wani irin littafi ne haka wani irin abun rubutu ne wanda baya rage komai sai ya faɗa لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها baya barin ko wani karamin aiki ko babba duk sai da ya tattare su komai yana ciki ba a bar komai ba komai sai da aka rubuta wannan irin littafi ne ووجدوا ما عملوا ubangiji ya حاضرا ce sun samu duk abin da suka aikata ya tabbata a cikin wannan littafi rubutacce ولا يظلم ربك أحدا ubangijinka ba zai zalunci kowa daga cikin bayansa ba iya abin da ka aikata ne zaka ga an rubuta ba za a rubuta abin da ba kai ba
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ka ambata ya sallallahu alaihi wa sallama yayin da muka faɗa ga mala'iku muka ce da su ku yi sujada ga annaba adamu فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه dukkanin sai suka yi sujada ga annaba adamu kamar yadda ubangiji ya umarce su in banda iblis shine wato bai yi sujadan nan ba ya tabbata daga cikin aljanu shi iblis domin shine uban su gaba daya iblis kamar yadda adamu yake uban mutane shi kuma shine uban aljanu baki ɗaya da shaidanu an yi shi ne asali daga wuta shi ko adamu an yi shi daga yunbu to sai zama ya yi fasikanci daga bin umarnin ubangijinsa ma'ana ya kafar cewa allah bai bi umarni ba ya tsaya yana tawili yana ta ubangiji ni bawanka ne kai kaɗai zan wa sajada ba zan wa waninsa ba ba zan wa waninka ba to a yayin da allah ya ce kai sajada ga wanin yin sajada ga wanin shine kuma biyayya ga allah ai shi yasa hatta anan da suyudi yake cewa wato jalaluddin yake cewa sajada ce ta sunkuyawa duk ma wannan tafsiri haka suke faɗa sujuda inhina'in mallam mushe ibrahim radiyallahu anhu cewa ba abin da zai hana ya zama sajada ce ta dora goshi a ƙasa saboda ai ita ce al- an sanya adam ya zama alƙibla ne gare su a lokacin kamar yadda mu aka ce mu kalli ka'aba mai sajada ai ba Allah muke kallo ba yanzu ka kalli ka'aba Allah ka kalla ko ka'aba ce Allah ko ko Allah yana ciki zaune akwai mamagujin da zai ce wani Allah a cikin kawa yake a zaune ai babu kowa ya san ba a ciki yake ba mazhari ne kawai a'a Allah ya sanya ta kibla su mutanen annabi Musa muke tafi da gare su ai ta akai gidan annabi Musa ne ya zama alƙiblar su su kalli gidan annabi Musa fi sallah in za su sallah ko waje alu biyu takum kibla ku sanya gidajen ku da kai Musa da Harun gidanku ya zama shine alƙibla ga mutanen ku nan za su kalla za su sallah shi kuma mala'iku aka ce su kalli annabi Adamu za su sallah mu kuma aka ce mu kalli ka'aba dukkanin mu ba wanda aka ce kalli Allah ai kawai wani mazakari ne to saboda haka annabi Adam a lokacin sa aka ce kalle shi su bautawa Allah ta ba wai shine abin bautar ba shi Adam shi kuma Iblis ya tsaya ta wili yana ganin cewa aya za a yi bau- lam akulli azda ko li basharin halakatu min dini ya zan yi sajada ga mutum wanda ka halitta da da yumbu ni ga kai zan yi sajada kawai banda waninka to daga nan gurin sai ya zama halaka ta zo masa dan haka duk wanda yake bin umarnin Allah a ko menene to ya halaka ita ce kawai magana yayin da Allah ya ce ayi abu kawai yi aiki fa ba saka namar rabbi
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو yanzu kuwa rike iblis da shi da zuriyarsa zama masoya gare ku kuma bayan an ji ubangiji su za ku dinga biyayya bayan kun san su magauta ne gare ku ba mun ba ma san ku suke ba
بيس للظالمين بدلا lallai wato wannan musaya ta munana ga azzalimai sune kafirai wanda suka dauki iblis a matsayin musaya suka aje ubangiji tabaraka wa ta'ala ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ban halatto da iblis da zuri'arsa ba sun ga yadda muka halarci sammai da ƙasai ai kai ko su kansu ma ba san yadda muka muka yi su ba to ta yaya za a yi kuma zama abin bauta kenan وما كنت متخذ المضلين عمدا ubangiji ya ce ai ni ban zamo wanda zan riki shaidanu su zama masu karfafa gare ni ba ta yaya zan nemi taimakon iblisai ko aljanu ko shaidanu yayin da zan yi halittar wani abu daga cikin abin da na halitta ai ba zai yi ba ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ka ambaci wunin da za mu faɗa ga wa'annan su ne kafirai mu ce ku kirawo abokanan tarayyar tawo su ne gumaka wanda kuka riya cewa kun bauta musu kuma bayan ubangiji sai su ta kiran nasu su ta kiran su ba su ji bulafin amma ba za su amsa musu ba mun sanya wato wani wadi matsari tsakaninsu da su ko jin kiran ma ba sa yi balle su amsa
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا su kuwa mujrimai sun ga wuta kiri-kiri sun tabbatar cewa za su fada ne a cikinta ba za su samu kuma wata makarɗaɗa ko wata makoma da za su juya gaba da shiga wata ba dole sai sun shiga ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل hakika مثل mun bayyana kowane irin misali a cikin wannan alkur'ani ga mutane وكان الإنسان أكثر dan dai su شيء wa جدلا نعم su su dan adam ya kasance wato shine kafiri babu wanda ya kai shi musu da jayayya duk abin da muka faɗa amma jayayya yake da mu akan kudurar mu da kuma tashin alkiyama وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدي ويستكبروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا babu abin da ya hana kafiran maka su ba da gaskiya ga shugaba sallallahu alaihi wasallama yayin da alkur'ani ya zo musu kuma su nemi gafarar ubangijinsu a bisa zanubansu sai dan cewa suna jira sai abin da ya sauka a cikin na farko ya sauka a cikin su shine azaba wacce take abar kaddarawa gare su yadda saka an halakar da ada da samudawa duk bai ishe su izina ba jira suke su ma tasu azabar ta zo aw ya ta yimul azabu kibalan ko kuma su ga azabar ta zo musu kirikiri tana fuskantar su kamar yadda ake ranar badar a karkashe su a kama wasu kuma a hannu shi yasa ma suke zaga ma'aikin Allah su ce inda gaske ne Muhammad abin da yake faɗa gaskiya ne Allah kai mana ruwan duwatsu kawai mu mutu Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtar alaina hidaratan ko hmm?
من السماء mina sama'i yahuci na bi azabina ne in dai da gaske ne muhammad abin da yake faɗa din nan cewa shi annabi ne kuma abin da aka aiko daga gare ka ne to kai mana ruwan duwatsu daga sama duk su danne mu mutu ko kuma azaba mai raɗi ta zo mana kawai sai mu gane cewa daga gare ka ne Allah ya sauke
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ubangiji ya ce ba muna aiko manzanni bane dan wani abu sai dan su yi bishara ga muminai da shiga aljanna kuma su yi gargadi ga kafirai gaba da shiga wuta ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدينوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا su خذوا kuma idan da suka kafirta suna yin jayayya ne da barna akan cewa wai dan me za a ce Allah ya aiko dan adam a matsayin manzo kuma dan su bata gaskiya da wannan jayayyar da suke yi ta alqur'ani suna rikar ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala da abinda aka yi musu gargadi da shi daga wuta suna rikar sa a matsayin wato abin izgili ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه babu ɗaya mafi zalunci fiye da wannan da aka yi masa wa'azi da ayoyin ubangijinsa amma sai ya kauda kai gaburansu kuma ya manta wato ya bar abin da wato hannayen damarsa suka aikata daga kafirci da sabo إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا hakika mu mun sanya rufi a bisa zukatansu ta yadda ba za su gane gaskiya ba ba za su fahimci alkur'ani ba kamar da muka sanya toshiya a cikin kunnuwansu ba za su ji alkur'ani ba وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا نبدا idan ma ka kira su zuwa ga shirya ya sallallahu alaihi wa sallama to ba za su shirya ba yayin nan tun da yake mun toshe kunnuwan kuma mun rufe zukatan har abada ba za su shirya ba وربك لغفور ذو رحمة ubangijinka shine mai yawan gafarta zunubai shine kuma mai jin kan bayansa لو يواكزهم بما كسبوا لعجل لهم da ce العذاب ubangiji yana rikar su da laifin abin da suka aikata tun a nan duniya da ya gaggauta yi musu azaba tun a nan duniya ba sai ma an je lahira ba بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا bari dai suna da ma'alƙawarta ita ce ranar alƙiyama wadda ba za su samu makarɗaɗa gabananta ba dole sai sun je lahira kuma dole sai an azantar da su Allah ya kiyashe mu
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئدا wancanan ga alƙaryatu mun halakar da wato mutanen cikinta su ne adawa da samudawa da wasunsu yayin da suka zalunci kansu da yin kafirci da sarrafantar da manzanninsu sai muka halakar da su kuma muka sanya ma'alƙawarta ga halakarwar gare su sai da alƙawarin ya cika sannan muka halakar da su وإذ قال موسى لفتيه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين aw anbiya fa uba ka ambata ya sallallahu alaihi wa sallama yayin da annabi Musa dan Imrana ya faɗa ga yaransa shine annabi Yusuf dan Nunu wanda yake yana tafiya tare da shi kuma ne masa hidima yana karɓar ilimi a gurin annabi Musa yace da shi la abrahu ba zan gushe ba ina tafiya domin haka Allah ya umarce ni in ta tafiya in ta tafiya har sai na je mahada ta koguna guda biyu inda kogi biyu ya haɗu shine kogin Rum da kogin Farisa to inda suka haɗe to daidai nan gurin shine dama inda nake nema shine babban alamata in ku ban gano gurin ba au amdiya hukuban to zan zarce ta tafiya tsawon zamani mai tsawo ba zan tsaya ba
falamma balaga majama'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba yayin da suka isa mahada ta wannan koguna guda biyu sai suka manta kifinsu wanda suke ci a matsayin guziri shi yushau dan nunu shine ya manta wannan kifi a wannan waje kuma annabi Musa ya manta bai tunasar da shi ba har sai da aka tafi aka yi gaba inda yake neman kifin sannan aka tuna wata haza sabilahu fatahan sabilahu fil bahri saraman sai ya zama shi wato kifi ya tsaga wa kansa hanya ya shiga cikin kogi ya rayu ya ku dama kuma yana cikin alamar da yake nema ubangiji ya masa alama cewa inda zai gano abin da yake nema daidai inda zai ga kifinsa da ya soya ɗan nan yana ci ya rayu ya yi tsalle ya fada ruwa to a daidai nan gurin ne abin da yake nema yake sai duba da kyau anan zai gan shi
falamma jawaza qala libatihu atina gada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba yayin da suka tsallake wannan waje sai annabi Musa ya faɗa ga yaransa shine Yushau ka kawo mana abincin ranar mu dan mu dan ci hakika mun gamu da wahala a cikin wannan tafiya mun gaji sosai
قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت له sai annabi Yushau ya ce yaya ka gani ko yayin da muka taro zuwa ga wannan dutse inda muka zauna muka huta ɗazu fa inni nasitul huta can na manto kifin nan manto da shi ba وما أنسينيه إلا الشيطان أن أذكره ba abin da ya mantar da ni in tuna wannan kifi in to da shi in ba shaidan ba shi shaidan shi ne ya mantar da ni a hakika babu wani mai aiki in ba Allah ba amma duk abin da yake ba mai kirki ba ba a raba ubangiji saboda ladabi sai dai a raba shi zuwa ga kanka ko ka raba shi zuwa ga shaidan din kamar haka shaidan shi ya mantar da kai Allah kuma shi ya tunatar da kai amma kuma dukkan su ayyukan na Allah ne tabaraka wa ta'ala sai dai saboda ladabi ba a gaya wa Allah haka eh واتخذ سبيله في البحر sai عجبا kifi ya kama hanyar sa wato koko annabi Musa ya kama hanya ya koma zuwa neman kifi shi da yaron sa suna mamakin yadda kifi ya rayu ya koma cikin ruwa
قال ذلك ما كنا نبغي sai annabi Musa ya faɗa ga yaron sa yace ai da ma nan shine gurin da muke nema din inda zamu rasa kifin mu wato ya rayu ya koma ruwa kuma Allah ya rike musu gurin ya daskare kamar kankara inda kifin ya shiga har suka gane gurin saboda haka dama nan ne inda muke nema a wannan tafiya tamu فارتدا على آثيرهما قصصا to sai suka jujjuya suna masu duddubawa akan wato asarinsu gurabunsu suna neman abin da suke nema har suka dawo zuwa wannan dutse فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من sai عندنا suka tadda wani bawa daga cikin bayinmu shine sayyid na khidru alaihi salamu wanda yake mun bashi rahama daga gare mu ita ce annabta a wani zance a wani zance kuma an ce waltaka ce shi da ubangiji rahmatan min indina kawai yace wasu sun ce annabta ce shi annabin Allah ne shi hidru wasu kuma sun ce shi ma waliyi ne wato shi waliyi ne ba annabi ne ba
وعلمناه من لدنا amma dai علما mun sanar da shi ilimi na dunni shine ilimi daga gare mu ilimin da ba a karantawa a cikin littafi
قال له موسى Imam Bukhari ya rawaito hadisi cewa wata nan annabi Musa mace tafi ta gare shi ya tashi yana hudu ba a cikin banu Isra'ila sai wani ya masa tambaya yace ya annabin Allah waye yafi kowa ilimi yau a duniya aka tambaya annabi Musa sai annabi Musa yace ni mana ni ne na fi kowa ilimi saboda ya dogara da cewa shi ake wahayi shine annabin Allah dan abin da ma za a sani a duniya ita kansa za a sani sai san da wahayi ya sauka gare shi in ya sani sannan ya sanar da mutane na haka sai ya ce shi ya fi kowa sani to sai ubangiji ya- yana dauke shi akan wannan ubangiji ya nufin ya masa horo cewa bai mai da lamari bai mai da sani ga Allah ba da sanda aka tambaye ka wani abu na ilimi ko ka ba da amsa daidai ba ka ce Allah ne masani haka malamai suke ko in an baɗi magana ce ta amma dai Allahu alam Allah ne masani to wannan shine ladabi ga Allah nan Musa sai harshen sai zami sai ce ni ne na fi kowa sani to ubangiji sai masa wahayi ya ce da shi ina da wani bawa a majma'ul baharaini inda koguna biyu suka haɗu wato kogin rum da kogin farisa daidai wannan gurin ina da wani bawa a gurin ya fi ka ilimi musa ya fi ka ilimi ta ubangiji ta yaya zan yi in gan shi ko in same shi ya zan je in sadu da shi ina son ga yadda yake sai Allah ya ce da shi to karki kifi tare da kai ka sanya shi a cikin sanho ka tafi da shi duk inda kifinka ka rasa shi inda duk kane kifin ka rasa to nan gurin shine inda kake nema saboda ka yi ɗabi kifi a cikin sanho shine guzarinsa yana tafiya har je wannan abu ya faru kuma suka samu wannan bawa da suke nema kuma abin da ya faru ya faru tsakaninsu da shi
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا sai annabi Musa ya faɗa ga wannan bawa shine Hidru ya annabi sai shi ya Hidru ina son bika kana ga zan iya binka ka koyar da ni wani abu na shari'a daga cikin abin da Ubangiji sanar sheka ina so in san wani abu na shari'a daga cikin sa wannan shine wato tabbacin ilimin baɗini ilimin da ake cewa wato wato ma'arifa sanin Allah mutum ba wai karatun littafi kawai ba ko ya karanta littafi ya san ilimi na zahiri yanzu kama annabi Musa a ilimin zahiri ba wanda ya fi shi a wannan lokaci amma ga annabi ga sai na hidir ya zama masa ilimai da ya kasa gane ma ina aka dosa kwata kwata har sai da hidir da karshe zai fassara masa ma abin da yake nufi gaba daya bai san abin da yake faɗa ba shi yasa shi ma da ya zo wurin sa ba ta ka koyar da ni ilimi ba ta yi an tu'allimani mimma ullimta rushudan rushudu ya zo nema ba ilmu ba a dan ilimi ne kan ya koshi da shi Musa a gurin sa za a karba amma yanzu rushudu yake nema shi wannan ku shine ma'anar ma'arifa din
Gala in na kalanta sani a mai sabra.
sai sai na hidir ce da Musa ai kai ba za ka iya yin haƙurin zama da ni ba Wa kai fa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra.
ta yaya za ka yi ma ka iya yin haƙuri a bisa abin da baka kewaye da saninsa ba na abin da za a yi ko abin da zai faru tsakaninmu da kai baka san shi ba saboda ilimi ne na hakika kai kuma zahiri ka sani Gala satajidini in sha Allahu sabiran wala a'si laka amra.
sai annan musa ya ce da shi da sanda za ka same ni in allah ya so ina mai haƙuri kuma ba zan saba maka lamari ba duk abin da ka umarce da shi a kansa zan tsaya to anan ma dai an kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce musa ya sanya kansa cikin jumlan masu haƙuri albarkar jami'i da sai ya daure tsawon zaman da za su yi da hidir ko mai zai faru ba zai yi gidan haƙuri ba amma sai waro kansa maimakon ya ce kamar yadda annabi isma'ilu ya faɗa ya abati almatumar satajiduni insha Allahu minas sabirina shi annabi Isma'ilu sai ya sanya kansa cikin jumlar masu haƙuri albarkar jami'i sai Allah ya sa ya haƙura ya juriya amma shi Musa sai ya ce satajiduni insha Allahu sabiran zaka same ni mai haƙuri ya waro kansa kadai to dan wannan sai zama ya gaza haƙurin ko bai iya yi ba wallahu alam
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء hatta uhdisa laka minhu zikira to sai sai na hidu ya fara shimfiɗa wa annabi Musa sharadai na ɗariƙarsa duk wanda zai baka ɗariƙa zai gaya maka ga sharadi ga sharadi ga yadda take ga yadda take mu yanzu tijanawa sharadan mu tijaniya farko abinda za a gaya maka ba a hada ta da wata ɗariƙa in dai zaka yaya da zaka tijaniyar to ita kadai zaka yi ba zaka hada da wata ba eh shi yasa babu wani abu alƙadiri a tijani a ɗariƙar tijaniya babu shi da dukkan girma halifa babu wani abu alƙadiri a tijjani sai da zaɓi ɗaya in alƙadiri na sai kuma ba tijjani to ya zama a tijjani kadai amma alƙadiri a tijjani da za a yi wani mutum ya ji daɗi babu shi a tijjani ba san shi ba babu shi sharaɗin farko shi tijjani cewa ya zar an ka kulla waliyin a nashe hukar mumintu ka bar duk wani waliyi da kai riko da shi ni ne shehin ka ni ne mai kamar jadi haka annabi ya gaya masa sai da ya zubar da kowanne sannan aka wace tijjaniya kai ma in zaka shiga tijjaniya da dukkan girma ka alƙadiri sai ka aje ƙadiri ka shigo cikin tijaniya sai ka zama alƙadiri zal tijani zalla amma banda alƙadiri a tijani babu shi a tijaniya babu wannan sharuɗa a ɗarika tijaniya sanannu ne sharuɗa ko ta ɗarika akwai su shi ma hidiru akwai sharuɗansa annan musa za ka bi ni eh to ga sharuɗi na farkon sharaɗi shine in ta ba ta ni in ka bi ni to fa la tasalanni an shay'in kar ka tambaye ni komai ni ba a tambaya a cikin ɗarika ta ba tambaya sai da karfa kanka da buhu ka biyo ni yadda aka shi kenan ka shuru kawai eh kaga tambaye ni komai hatta uhudi sarka minhu zikira har sai da kaina na zo na baka labarin abin da nake nufi ko na fassara maka tukun amma kake gajan hakuri kaka tambaye ni ka bari sai na gaya ma da kaina ga yadda aka ga yadda aka
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرجها
to sai suka tafi da shi Musa da sai na Hidru sai aka tafi har suka je suka shiga cikin kogi suka hau wani jirgi to shikenan sai Allah- sai na Hidru ya kama wannan jirgi kawai akwai allan jirgi da ake cewa allan jirgi idan aka balle allan jirgi ruwa ne zai shigo cikin jirgin in ruwa ya shigo cikin jirgin ruwa kuma dulmewa zai dan zai yi nauyi sai ya nutse cikin kasa to kawai yana kama sai babbage shi ya balle shi to kai na ga Musa zai hakuri akan wannan ta ina zai zai shiru yanzu kawai shi kenan kun hau jirgin sama kuna tafiya sai wani ya kama taga ta jirgin nan ya fasa kuma kai shiru ka san fa abin da zai faru eh iska na shigowa cikin jirgin na faduwa za ku ji halaka za a yi to kai shiru to shi kenan ya balle da jirgi kuma ya gaya mai ba a magana dan abin da kai magana to
قال أخرجتها لتغرق أهلها ya ce da shi a a a musa ya ce ya za a yi haka sai na hiduru yanzu ka ka ka balla allan jirgi dan kawai ka nutsar da wanda suke cikin jirgin ya za ka yi haka لقد جئت شيئا a ka إمرا zo da al'amari mai girma wanda yake abin ki wannan ba zan karba ba wannan ba zai yi a shiru a kai ba
قال اللهم قل إنك لن تستطيع معي صبرا Da sai sai na hiduru ya ce da shi a dama ba na gaya ma ba za ka yi hakurin zama da ni ba ai na faɗa tun farko ko da na balla allan ka ga ruwan ya shigo ne ai ka ga ruwan da bai shigo ba ko ko dugo to ba ka shiru ba tunda ka gani ruwan bai shigo ai ka san dai akwai magana tun da shi a ka'ida allon jirgi da an balla sai ruwa shigo nan kuma ga shi an balla ya shigowa ba ka shiru ba ka jira yadda za a yi kuma Mhm.
قال لا تؤاخذني بما نسيت ta annan musa ya ce da shi kada ka rike ni da laifin abin da na manta ai mantawa ne na manta mun yi sharaɗi da ke ba zan tambaya ba ولا ترهقني من أمري amma أسرا kaka ɗora min abin da yake mai wahala daga cikin lamarina kaga akwai mashakka cikin tafiyar nan da kai ka rika yin abubuwa yadda zan gane saffa saffa amma yanzu dai wannan da kai kaga babba ne to ka rika yin da ya kasa kasa haka
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله da sai suka tafi har sai yayin da suka haɗu da wani ƙaramin yaro sai sai na hiduru ya kama shi ya kashe yaron nan bai kai mafarki ba ma'ana bai balaga ba yana ɗan ƙanƙanin yaro a lokacin قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس kwantar da shi ya yi zaro ƙa ya yanka shi yadda ake yanka rago sai da ya yanke kan gaba ɗaya ba ma iya wuyan ba sai da ya datsa kan duka ya raba shi da gangan jikin sannan ya ɗauki kan ya wurgi da shi jikin bango kawai kamar yadda aka faɗa a cikin kissa to sai annabi Musa ya ce da shi kai kai kai kai kai yanzu ka kashe ya ka kashe rai tsatsarka bata kashe kowa ba kuwa domin ran nan tsarka ce tunda bata fara yin sako ba bata kai ma mafarki ba ko bai kashe kowa ba ga ya kashe kowa ba ya za a kashe mutum bai kashe kowa ba kuma yaro ba karami wanda ya fara dalili ba lai kashe ko laifi yayi
لقد جئت شيئا نكرا lallai ka zo da abin da yake abin ki wanda ba za a iya karba ba صدق الله العظيم صدق الله العظيم.
الله يسخر لنا amin
الحمد لله ما شاء الله amin amin karanta tukun ka gane ka gama ka fahimta ko me shi a a a hau لا تزر وازرة وزر أخرى فا الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى da muka ga wato hatamar wannan karatu na wannan shekara kamar da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kaddara muka fara lafiya muna godiya ga Allah muna fata Allah mai mata mana Eh, yanzu mun yi rabi ne kamar yadda yake sai baɗi kuma insha Allah ƙara sarabin kamar yadda dama muke rabi rabi ake yi muna fata Allah ya sa mu ga lokacin Allah ya sa kuma da mu za a yi Amin.
da barka annabi sallallahu alaihi wasallam Eh, mai tambaya ya rubuta yana cewa wai akwai abin da ya faru a Edo ana ta baya wa- bayan- ana ta maganganu a cikin labarai da sauransu a social media kowa ya gani yan sanda a jihar Edo sun tabbatar da kisan mutum goma sha shida mutanen Kano a tsakanin da ya je zuwa shekaran jiya abin ya faru mutane ne da suke tafiya a cikin mota kawai eh, hausawa ne musulmai ne 'yan jihar kano ne kamar yadda aka tabbatar masu farauta irin wanda suke za su shiga daji su yi farauta sukan tafi su kwanaki da yawa su san samu abinda suka samu su dawo da sun zo sun yada zango a cikin jihar edo a wani eh, rukuni ko wani bangare su kuma eh, irin wanda ake cewa kamar area boys 'yan sa kai ne suna bincike duk sun ga irin wannan to da suka ga mutane kamar ba su gane musu ba suka zo suka bincika sai suka same su da irin bindigogin nan na baushi wanda ake harbin namun dawa da shi harbuka ruga su kuma suna rike da su ne saboda farauta wallahi alamu su kuma sai suka munana fahimta suka dauka ko yankin nafin ko wani abu sau da karshe dai suka dinga banka musu wuta da ransu in ka ga bidiyon za ka ga abin bacin gani mutum yana ɗigo yana wayo Allah wayo Allah ma ɗauke shi an tsoma a wuta har sai ya babbake ya dina magana sai da suka shi mutum goma sha shida a haka mutum goma sha ɗaya suka tsira dama motar gaba ɗaya ce kawai mutum ashirin da bakwai ne to 'yan sanda sun riski abin su suka ba da wannan sanarwa ma cewa mutum goma sha shida sun mutu sauran sha ɗayan wasu sun tarwatsi sun gudu sun shiga cikin gari ko sun shiga dai wani neman buya wasu kuma sun kai kansu wurin 'yan sanda to amma sun ce sun kama ko suna ka ci gaba da kama wanda ake zargi da aikata laifin kuma ana ci gaba da bincike shi ma gwamnan jihar mun gani da da yamma ya magana yana ƙara tsaurara cewa lallai ya ma 'yan sanda umarni su bincike kuma duk wanda aka samu da laifi a yi hukunci kaza kaza mun ji shugabanni suna ta magana kuma dama haka ya kamata to amma abinda mai tambaya yake cewa wai ko za a iya ɗaukar fansa akan waɗansu 'yan uwansu da suke nan saboda irin wannan nan ba daidai bane babu wanda Allah tabaraka ta'ala ya dora laifin wata rai la tazir wazratun wuzra ukhra wasu sun yi laifi daban a wani waje kuma a zo a dauki hukunci a dora akan wani wanda ba shi ba ai wannan zalunci kenan ba daidai bane kuma ko da ma za a yi hukuncin ai ba jama'a gari ne masu yin hukunci ba hukuma ce mai hukunci idan yanzu aka ce mutanen gari su tafi su je su yi wani abu ai ɓaci za ta yi kawai sai ya zama kawai hargitsi za a samu ai ta rigima ba ma wanda ya ce wannan shari'a ma ba ta da wannan ba saboda haka babu wannan addini a shari'a babu ba daidai bane su dai wayanda suka mutu ai musu addu'a Allah ya suna an san musulmai ne Allah ya karbi shahada su zama ya mata ladan shahada su kuma wayanda suka shiga cikin hali ko sun bata ko sun kaza Allah ya bayyana su kuma ya dada su cikin aminci Allah kuma ya kiyaye faruwa irin haka nan gaba su kuma wanda suka zalunci hukuma sun sa sai tana ta bincike mai fatan Allah ya sa su binciko sun kuma su zata musu da hukunci yadda za a hana faruwa irin haka nan gaba domin gaskiyar magana mafi yawa irin wannan ta faru in aka zo kuma aka kama binciken binciken kamar wasa sai ga an watsar daga nan ko ba a wani hukunci ba wannan shi ke sa wasu ji daɗi su ƙara yi gobe ko wala kun fil kisasu hayatun ya ulul albabi ko haka Allah ya faɗa akwai kisasi akwai rayuwa a cikin kisasi in an zartar da hukunci na gaskiya na adalci akan wanda suka yi yanzu to gobe wasu ba su ƙara yi ba kaga an tsare rayukan sauran mu ba su ƙara faruwa amma ina aka ci gaba da bari abin yana wucewa aka saboda gata ko dan ana son su ko dan saboda yaran yan siyasa ne a can inda suke shi ganin sai a yi maganganu shi ganin sai a watsar da abin kaga wannan ya zama kawai ƙara rura wuta banna ake nan gaba sai abin ya ci gaba da faruwa wanda kuma ba a san ma iyayen da zai tsaya Allah ya kiyashe mu so Allah ya ji kansu kuma a hakurkutar da juna wannan abu ba daidai bane wanda ya wannan tunani Allah ya daina shi ba dalilin da za a ji a ɗauki hukunci akan wani dan wasu yi wani abu a wani waje wannan ba daidai bane eh lalle ba ta akai abin da suka sun kyauta ba su daidai ba kuma kowa ya Allah waje da wannan abu ba daidai bane amma fa bai halatta aje kan wasu ƴan uwansu kawai aje a dauki hukunci akan su ba daidai bane Allah ya shi mu muna addu'a muna kuma fata shugabanni su shiga cikin addu'a ga malam yana zaune zai bana addu'a karshe muna fata su shiga cikin addu'a wanda suka taimaka mana cikin sha'anin wannan karatu da farko dai ayi addu'a ga mai mataba sarki Alhaji Allah ya saka masa da khairi Allah ƙara masa karamar lahira wanda yake shine asalin dukkan alkhairi kamar yadda kullum ake jaddadawa silan mu mu almajiran shehu ibrahim ya sallallahu anhu da shehu ibrahim kansa shine sarkin kano abdullahi bayero kuma duk wata alaka tsakanin almajiran shehu ibrahim da gidan sarauta ta kano da buci da ko inawa zai zama daga dalilin sarki abdullahi bayero ne dan shi ya yaukaka ta shi ya haɓaka ta kafin wannan lokaci irin wannan alaƙoƙin babu su amma zuwa daga baya bayan shi sai ya Allah bayar abin da ya kawo mana shehu Ibrahim radiyallahu anhu an karfa wannan alaƙa zuwa wanda suka biyo bayan sa Halifa Muhammad Sanusi Murabus Allah ya masa rahama da shi sarkin Kano Aja Ado Bayero duk wanda suka biyo baya dai su suka ci gaba da wannan alaƙa kuma suka ƙara karfafa wannan wato al'amura na addini to muna addu'a Allah ya saka musu alkhairi Allah ya da musu karamar lahira tabaraka annabi sallallahu alaihi wasallama muna so a shiga cikin addu'a kuma mai mataba sarki muhammadu sanusi murabus allah jadda masa rahama ya saka masa alkhairi wanda yake manya sun faɗa mana irin yadda ya yi ƙoƙari wajen bunƙasa shanin addini a zamansa da ya a nan yana ciro ma har kuma zuwa ya zama sarki- ya zama sarkin Kano din ma duk dai abin da ya faru ya faru har ma ya zama halifa Maulana Shehu Ibrahim ya sallallahu anhu kuma ya ci gaba da duk wannan hidima har zuwa kuma su ga Ubangiji haka kuma wato mai martaba wato kafin shi mai girma dan iyan Kano Yusuf Bayero Allah ya ji kansa wanda yake a lokacin da yake nan a nan bici yana hakimi shine kusan a sani a sanin mu dai ya asasa wannan karatu na tafsiri wanda kawo mu Alhaji Yusuf a- ba Yusuf Abdullahi ke gabatarwa lokacin ana zuwa da mu dai lokacin ba wani wayo magani sai mu tabbaci ma a lokacin amma dai haka ake karatun nan a sannan har kuma zuwa tashinsa daga bici na san dai an ci gaba da zamanin shi ma Idris Bayero to kuma dai har dai abin ya yanke kuma Allah ya sa aka sake dawo da shi to Allah ya saka masa alkhairi Allah ya kara jidda masa rahama da kuma mai martaba sarkin bici na yanzu Alhaji Nasir Ado Bayero wanda kuma shine ya sake dawo da wannan izini aka da aka ci gaba da wannan karatu muna addu'a Allah ya dawo da sarki lafiya Allah kuma ya kara masa lafiya ya biya bukatunsa albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda duk aka girmama wannan sha'ani na karatu ga shahada ba a nan ma an yi tafiya amma dai an sa an ci gaba da wannan karatu kuma an ci gaba da bibiyar masu mai muke ciki ya ake ya aka ya aka duk taimakon da za a bayar an bayar dan ganin wannan karatu ya ci gaba to Allah ya saka masa alkhairi Allah ya damar da sarki lafiya Allah ya raya masarautar buci albarka Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya inganta ta Allah ya ƙara bunƙasa ta barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna addu'a ga kuma shi ma mai girma dan darman buci kuma hakimin buci Alhaji Abdul Hamid ado bayero wanda yake wato shine kusan wato sila ta dawo da wannan karatu domin shi ta kai kawo tsakanin da wata sarki har aka yadda aka asasa wannan karatu kuma shi ma kamar yadda na faɗa yana ba da gudunmuwa mai yawa har da baya kusa ɗin amma dai yana nan yana bibiyar mu muna yawan magana da shi akan wannan sha'ani Ah, Allah ya saka masa alkhairi Allah kuma ya biya bukatunsa albarka annabi sallallahu alaihi wasallama muna godiya ga mai girma sanatan Kano ta Arewa sanata barau aijibir maliya wanda yake kamar yadda ya bara haka bana ma ya ba da umarni aka ci gaba da sanya wannan karatu da muke yi ina zama a gidan rediyon garanti da bayan sallar isha lokacin asham kusan ake sawa to haka aka ta yi shi ma haddin zuwa yanzu allah ya saka masa alkhairi allah ya bashi ladan wanda ya isa da kalmar allah godiya ta musamman ga mai girma dan majalisar mu na tarayya kuma shugaban kasafin kuɗi kwamitin kasafin kuɗi na majalisar tarayyar najeriya injiniya abubakar kabiru abubakar buci wanda shi ma ko a bara ya yi umarni aka haɗa mu da hasken wannan fitila ta street light tun masan da muke cikin farfajiyar gidan sarki yadda karatun wato baya yanke mana ko da ɗauke wannan sarki aka samu zai zama kurum ɗan mintuna ne an sake tada inji mun cigaba da karatu ba mai amfani da janareta kwata-kwata ba hamba ga makaratun nan ba samu katsa wannan tarki ba kuma haka bana ma ya sake bada umarni aka yi haka kuma baya ga haka ya yi umarni aka ɗauki wannan karatu ake sawa awa ɗaya kullum shi ma tsawon wannan kwanaki a gidan rediyon aminci da asuba karfe biyar zuwa shida wanda ya kama tasha zai ci fayan an sawo ana sarara to haka aka yi har zuwa yanzu dinnan Allah ya saka masa alkhairi wannan kuma ƙari ne akan irin alkhairansa da yawa da ya gare mu waɗansu ake bance ni akan kaina waɗansu kuma ga ɗaiɗaikun 'yan kwamitin karatun waɗansu kuma ga hatta kwamitin karatun da ya gabaki ɗaya to banda kuma alheransa ga gari wanda zai ba su kuye ga kowa ba mu ga wani ɗan siyasa wanda yake wato yi ƙoƙari da yawa wajen inganta wannan gari da kuma saukar da alhairai iri-iri a ɓangarori da yawa ba kamar yadda yake yi muna addu'a Allah ya taimaka masa Allah ya saka masa alkhairi Allah ya ƙwarara masa gwiwa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya bashi ladan wanda ya isa da kalmar Allah Allah ya dawo mana da su gida lafiya daga aikin su na ibada ta umara da suka tafi kuma Allah ya karba musu kuma Allah ya karba addu'o'in da za su gare mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to godiya ga duk waɗanda kuma suka yi mana wani wainiya komai kankantarta a cikin sha'anin karatun nan Ah, wasu sun yi da aljihu wasu sun yi da jiki ga dai yan kwamiti nan kullum kafin mu tashi daga ashan masu sun zo sun shirya suna jiran mu ga shi kansa majabakin kullum haka dai ga shi da nisa amma haka zai tawo ba za ka ga an samu wani zai tsaiko ba ko kaɗan Allah ya saka musu alheri ba kida Allah kuma ya ba su ladan wato wanda suka isar da kalmar Allah albarka annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ga yan media wanda duk inda mutum yake karatun da zai zama kamar tare da shi ake yi kullum suna bibiya daga nesa kila ma wanda suke bibiya daga nesa har sun ninnin kawai inda suke tare da mu anan to kaga wannan ba karamin abin alfahari da kuma abin da za a musu godiya akai bane sai mai fatan Allah ya saka musu alkhairi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya dukkan bukatu to kamar yadda na faɗa malam yana nan zaune saboda haka insha Allah shine zai mana addu'a amma kafin nan za mu so shi ma limamin masallacin a wanda muke zaune a cikinsa a shi ma ya yi addu'a sannan kuma ga babban ma'alaji yaro shi ma yana zaune ya yi addu'a sannan malam ya cika da addu'a ga baki ɗaya muna fata allah ya karɓa mana baki ɗaya kowa ya halarci da bukatunsa cikin wayannan addu'o'i da za a yi duk za a shigar gaba daya Allah ya karba mana Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya maimaita mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam abinda muka yi daidai Allah ya tabbatar mana ladan sa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. So, kafin mai addu'a muna fatan muna roƙon Allah, Allah ya saka da alheri. Muna abubuwa da aka yi Ubangiji Allah ya karɓa mana, Allah ya jiƙa magabatanmu. Allah ya shirya mana zura albarka annabi salati goma ga annabi. Iya fari goma, safarra. lawa biyar kamar iyayenmu iyayen iyayen malamanmu surukanmu allah gafarta musu wala uku kawunan mu Allah ka ba mu katu mata sa'adat da nabi sujud ila alayhi salam ayatar kursiyu da ila bi marasa lafiya mu na kwanci na asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya albarka annabi ya rama ba na duniya ya ugu hibri kuma ala wuji unu amuru mu kami sai ya ce fati bibiyu a cikin masu da su ne ya shi na mamurka suna wulakatun wasu a yi hasbuna Allah wani mai tuli sha ɗaya abin da muke tsoro Allah ya mana maganinsa Allah ya zaunar da kasan mu lafiya da kiyaye mu kiyaye kasan mu albarka annabi hasbuna Allah wani mai hasbuna Allah wani mai tuli neman da maula neman da sura hauro ra kota la bila da yi yanzu na fita na fata ta ta fati bila bila da na ramar يا كان عبد يا كان سيد الرسائل مسلم سائلنا أنم عليهم غير المغضوب عليهم ولا غيرهم أمن لم سيأتنا موضوع الفتح ما قل قد ختم المال سبقنا فهيك والحق الحديث الفرق مسلم ولا أي غيرهم يحدثون نابتنا الخبطان بنا ليك فلا خلاه ما تقدم من ربك وما تأخر وتم نمت عليك ويرجى كسر المسلم وينصر كون رسول عزيزا رسول من لا يكون قلبه مسلم اللهم يا الله ويا بر يا كرب يا غني ويا فتح ويا رزق ويا وهاب يا كريم يا مؤتي يا جواد يا واسع يا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما ربنا عليك توكلنا واليك انمنا واليك المصير اللهم ارفع عنا الجهد والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على بكر بالذات عما يكون والسلام على المرسلين والحمد لله
jama'a salamu alaikum godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi mai yadda ya so mai yadda yadda yake kan yadda ya so Allah biya dukkan bukatu ga malan da ya haifi wannan da wanda Allah ba basira yana karami daidai da manya kuma ya shiga layin manyan bai ba mu kunya ba duk inda yake zuwa malam nabi Allah ya ma albarka sauran mabiya ku rika koyi da irin abubuwan da kuka ga suna yi don gida ne wanda yake abinci gaba daya in an tuno tun daga farko har ƙarshe ba a sha sai Allah ya sa albarka mu da muke raɓe kuma da haɗin abin muna farin ciki bacin mu ga zira'an mu kanta suna leƙe da gun kuma ba da wani abubuwa na an kasa ba ko za a kasa ko ko ba za a iya ba saboda waɗannan kalmomi da na yi dukkan mutumin da yake nan zaune ko ina nan ko ba na nan shi ma in zai faɗa zai faɗi fiye da yadda na faɗa illa iyaka ni na zama gadaje a gidan su ma sun zama gadaju a gona kuma asalin farkon wa'anda ake ɗin kamar nan na shi mala ibrahim da ya wani addu'a ta yanzu to ai dama shi ma tun iyayensu na da rai suke tare da mu muke tare da su ko muke yi faɗa wa juna abubuwan da ya kamata yi saboda haka jama'a a ɗau wannan abu a zuci da koye da lafili don Allah ya gabatar da abin ya kuma ɗaukaka abin inda an ce biki to a kowane ɓari muna da wa'anda za su buga da kowane ɓari cikin taimakon ubangiji saboda gaske su da ƙoƙarinsu da dagewarsu akan abu yan wannan kalmomi nake gode maɗaukakin zarki Allah sarki da musul ɗan wata kasu da mato zai da kai rubu nake kuma fatan dattijan nan mai yawan rai da nan garin na to yin shi kusan inda ba a ɓoye ga Allah ba bawansa to muna gode ma Allah da ya zauna ɗaban mana shi muke tare ko muke kwaikwayo abin da ya yi da kuma abin da ya bari da kuma abin da zai bari nan gaban Allah yadda yan wannan kalmomi da na yi za a wannan kuma in shika da addu'a daidai ɗan gwargwaron abin da zan iya da fatan abin da ya bari ɗin nan Allah ya ƙara musu albarka su kuma waɗannan suke ‘ya'yanmu da ke tare da su su yi biyayya ta bi ta bi ta dan su gada dan su gani tunda mu ma iyayenmu iyayensu suka ba har suka zama abin da suka zama suka tafi kuma mu ma ga mu muna tare akan haka salatin annabi goma malam ribiya Allah ya ƙara basira malam ka gode ma Allah da ya baka zuri'a wadda take abin kwatance da ko ina ba ma sai kai ba zan ce ma a duniya inda dai a abin da ake tinkaho da shi din gashi Allah ya ba yaron da ya taso bayan bayan waɗanda suke baya kuma ya fi su kuma ya shiga layin su an je duniya da shi a layin ma an kaduwa ya gaga sunansa ya wuce wa'ansu tsofaffin da sun haifi sun haifa to saboda haka ma nufi Allah ya ma albarka Allah ya ƙara daraja salatin annabi goma ayatul kursi wa dalila bi Allah ka zaunar da kasar mu lafiya abun zai ta jan kallon musulmi da musulunci Allah ya mana maganin sa mallan Allah ya ƙara ma lafiya Allah ya ƙara basira Allah ya baka lafiya albarkacin ra'a ya kafi ya muhulu ya muluku ya maluku ya jamilu ya ma'aji ya ali ya ɗiribu ya haƙasun ya mutu ya da ya maraya Allahumma salli ala sirral aliyu fi sirral aliyu fi sirral aliyu wa salli ala nurul aliyu fi nurul aliyu fi nurul aliyu sallatan tabi'a biya da zaman da Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa Adamu wa Nuhu wa Ibrahim wa Musa isa mai namin sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Jibrilu وميكائيل وإسرائيل وأزرائيل وما الأرض لا يكرم قربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام اللهم صل على سيدنا محمد الوكيل ما بلغ الكاتم ما سبق الناس لا يكفك والهادي إلى صراطك المستقيم ولا آل يقضيهم جاهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بيابك مكان الحمد لله ba za ta kawo wani ake kamar a can malata wani abu
Salamu alaikum. Kamuwa a yi haƙuri za ga na zo da babban abu a shan fara a tsara. To abin da kusan yake fi na azuci jiya da aka zo karatu a yi so tambaya kuma Allah ya sa hakan ba ta samu ba. yanzu tun daga malam azumi kafin a yi addu'a ga shi malam biyu da kuma shugaban wannan mazauni abubuwa ne wanda yake a ƙasa-ƙasa mutane ina ganin kamar ana ɗan sakaci da su ke san ɗan wayewar mutane kai a tambaya ka kuma na amsa tambayar zan faɗi dalilin da ya sa na kawo wannan tambayar a yanzu alhamdulillahi watan azumi ga shi ya to ƙarshe wannan ibada mai albarka akwai maganan zakatun fitr wadda ina ganin kamar a lura lura da nake mutane suna ɗan raunin da ita na farko dai tambaya ce guda ɗaya mai harshe guda uku shin ita zakar fitirin nan mai ce tukun a kan ainihin musulmi menene matsayinta sannan kuma ila yau tana saraya ne in ta wuce ko ko ana ramata sannan har ila yau kuma ga wa take faɗuwa a kansa na farko mai ce ita a kan musulmi sannan a kan wa tana taya sannan kuma tana idan ta wuce ana rawata ne kwakwa sau da na fuskanci mutane kamar ana ɗan sanyi-sanyi da al'amura kamar da na fara kuma a yi haƙuri idan an amsa zan faɗa abin da ya sa ana kawo nan tambaya kamar kaza
ko kuma kai ai za ta kawo ne za ta kawo
mace ce akan musulmi sannan kuma akwai tana saraya ne akan wata ke saraya sannan kuma in ta shige ana ana rama ta ne ko
hukuncin da kasu fiɗi kan cewa ya ce mai ceci mai hukuncin ta ko shi ne tambaya ta farko to hukuncin ta ah, wajibi ce amma wajibi ya kasu kashi biyu Eh, akwai wajibi na wajibi akwai wajibi na sunna wajibi na wajibi baya tsaya ta kowace hali Ah, akwai kuma wajibi na sunna wanda yake tsaya idan babu hali saboda haka kasu fiɗi dai wajibi ce ga dukkanin wanda yake ah, musulmi wanda yake baligi shi wajibin a kansa shine zai fita wadda dukkanin kuma wanda yake ke karkashinsa sawa'un ba sai kuma 'ya'yansa ba duk wanda nauyinsa yake karkashinsa ya zama cewa shi ne rayuwarsa ma'ana shi da shi ta ta'allaka da shi wannan ya haɗa da ma'ana ya- kamar matansa idan yana da ah, waɗansu yara suke karkashinsa wanda gaba ɗaya rayuwa suna karkashinsa to shi ne yake da wajibi a kansa ya fita musu da ita sai na kan wata ke saraya yawa kuma kan eh, tana saraya akan wanda idan ya zama cewa daga lokacin da ana cewa kamar gobe sallah ma'ana 29 ga wata wanda ana sa ran za a iya ganin wata tunda wata dama 29 ga wata ne sai ya zama kan cewa a lokacin ba shi da hali to za su yi saraya a kansa daga a wannan lokacin amma wani suna da ma sun ce idan yana sa ran cewa zai iya samun halin to za a iya yin malam ce fita da ita saboda muhimmancinta in yana sa ran akwai abin da zai zo masa to zai eh, to zai iya zance ya fitar da ita ya ce abin da zai fitar ya fitar da ita ya fitar da duk kuma wanda ke ah, nauyin ke kansa saboda matuƙar ah, muhimmancinta an can bai kuma ofisi ana rama ta ne na in ta shige ta wuce ana rama ne eh to maganar ramata ah, shi ma akwai sabani a gurin malamai kan cewa ah, a ramata ko bara a ramata wasu suka ce bara a ramata ba saboda ne saboda wannan lokacin in san samu ne a iya wannan lokacin don hikimar da ke cikin yin zakar to ya wuce hikimar shi ne dama wanda ba su da hali su ba a wannan saboda da kowa ke farin ciki zama suna cikin farin ciki shi ya sa ma aka fi son a fitar da ita yanzu da yau dinnan yanzu a ce an ga wata an san samu ne to a fitar da ita a yanzu a yanzu dinnan daga sanda ko kuma daga misali a ce karfe shi sanda rana take faduwa an ga wata in ya tabbata an ga wata to amma fitar da ita in ko dama ya wata ya kai talatin ga wata tunda an san wata mu baya talatin da ɗaya ga wata to ba zancen ma kan cewa ko an gauta ko ba a ga wata ba in sun samu ne a fitar da ita kama fito kan fito a fijir saboda wa'inda za a bawa su ma ya zama cewa sun tashi da wannan farin cikin da kowa ya tashi idan misali wata talatin ne yadda an san dama tabbas ne kawai gobe sallah ne amma idan ashirin ga wata ne shi ne sai ya an tabbatar da cewa idan an ga wata to shi kenan sai a fitar da ita to saboda haka gurin waɗansu malaman sai su ganin cewa shi sa za ta sarayan saboda lokacin natan na muhimman wanda ake ganin cewa hikimar yin natan ya fita wani kuma suka ce a ai za a iya za a iya rama ta duk sanda ya samu hali zai rama ta Allahu a'lam okay
a gurguje kamar da na faɗa abin da ya kawo da tambayar tarro shi ne wani abu ne ba cikin satin nan sakamakon don fita da muke yi na kawon lokaci muka kan zauna a agaji mukan kirawo ɗan uwa da tattuna da wani da muka sake tsari cewa ya kamata idan an zauna wani kaɗan yiwu juna haka dai ana ɗan tafi ya fi. Alhamdulillahi kuma abubuwan da aka faɗa da aka yi da mastocin da aka soma dama da kawo yau kuma bayan karatu abubuwan da aka addu'o'i da aka yi wa aka yi addu'o'i a kansu da aka wani yin hidimomin da suke yi to duk dai gaba daya Allah muke nufi kuma Allah ya amsa mana waɗannan da aka yi musu addu'a wanda suke yin wannan hidima aka yi musu addu'a kansu to Allah ya amsa musu Allah ya biya dukkan bukatunsu kuma Allah ya fahimiyar da abin da aka yi a wannan mazauni da farko ta hakawa wannan canjin da aka yi kuma a ƙarshe ina son hankalinmu cewa ramadan wata ne wani irin wata mai albarka da yake koya wa musulmi abubuwa wanda suke muhimmai wanda za su tsere da mutum da lafiyarmu ramadan yana zuwa idan bahar da mu abubuwa na alkhairi idan ramadan ya kama kowa za ga ya shiga taitayin kansa ya shiga nutsuwa ya shiga himma ya ɗaure himma ta aikin alkhairi da kuma ɗaure himma ta aikin bayyana asha to idan ya kare to ba koma za mu ya kan halayen mu masu kyau ba a'a ina nuna mana ku ci gaba da irin abin da muka kwaikwaya a cikin wannan wata mu zarce da irin wannan ayyuka na alkhairi gwargwadon yadda ya samu har da dai ba za a iya irin yadda ake yin a cikin watan ba ba za mu iya ba kwanan nan talatin ko talatin da ishirin da tara kowa ya san irin himmar da ake a cikin wannan wata kuma ana ji abin mamalai suna faɗa tun nan da Allah ya sa wannan ya tsaya irin Allah ta baraka tsara irin bayan da yake yantawa dubbai an sun zama an yanta su har abada Allah ya kai su yantattu tun daga farkon watan har ya zuwa ranar ƙarshensa da irin nan ka ke rana ta farko a din in ta biyu ta zo a din ka in ta uku ta zo har ya zuwa nan da ake zaran wato ƙarshensa nun ko duk abin da aka mai sun daga farkon wata sake nuka dubu ɗari a bashi a ya sannan a cikin watan ramadan duk abin da kai na ibada karɓaɓɓa ne kuma abin da kai addu'ar karɓaɓɓiya musulmin su magahuri a dukkan yi abubuwan alhaji saboda ka ci da sama da ƙasa za a yi musu izini su yi magana to da sun yi magana kan cewa musiba aka ce sai da sai a tafiyar ramadan ga ɗan adam ba ƙaramin musiba ba ce domin yanzu wani da ranar watan ya wuce to shi kenan ba wasan da ishan ma wata sa sai ya yi bacci ya farka sannan ya yi ta amma da zarar sauran ya tsaya kowa yana kokari bayan tarawi ga tahajjudi ga gashi nan da abu na alkhairi taimakon yan uwa gashi nan sallah kan lokaci jami'i buɗe baki a taruhun yan uwa wanda ya taimaka wani wanda ya taimaka wani dukkan wannan alkhairi ne an ce ko rabin dabino ka ɗauka kuma mai azumi kamar ta ce da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan fara cikin doka irin wannan wata to ya kamata idan watan ya wuce to mu dinga dan kwatanta kan wasu irin wannan abubuwa shi azumi da wa'ayi wacce dukkan ibada ma Allah da ya ce ya yi saukar da ibada Allah ya ce kai ibada bai ce za ki zai ma kan kai zai mai wannan ibada ba Allah ya ce kai sallah amma bai ce zai ma sallah ba an kai an ce kai azumi ai kai kai kai kai sadaka amma Allah ya ce zai ma sadaka ba amma azumi sai shi na da ni ko shi zai saka da shi asarmu ni wa ana adadiyu shi azumi na wani ni zan saka da shi kai ba iya sa kai da zai ba da azumi saboda ka girman azumi ba to ba karami ba ne to amma kuma yana da daruriya wanda dandanan mutum bai kula ba sai ba da azumin nasa قال لك يا إمام الغزالي والسلام الحمد لك زوجة شمال وتا أنا من موافقة أنا سمنا شو عندك أنت أنت أنت وأنا وتا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا كبير بعدين أنا كمل وتم أنا رحمة عليك وأنا تبت رحمة عليك أتاك مستحيل وأنا بام هذه من تسألك ذكرني وتبقاك تسكي زوري سعلان أرانك ويا أقولي بدابا ko ya aiko ko bai aiko ba ya kuɗi ne to ana amsa mana abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ana biya dukkan bukatu ana amsa mana abin da suka tsaya suka gudanar da wannan karatu kuma da saka masa alhaji da kara masa juriya kara masa tsaron gwiwa da suka suka taimaka suke gudanar da wannan harka Allah saka masa alhaji wanda kai rahama gare su wanda suke gabata masu yawan Allah jaddadawa ya inganta mana lafiyar marasa lafiyar gida asibiti dukkan marasa lafiya Allah ba shi lafiya Allah ta shiga mutum sun tare ce yaran da suke kankararru Allah ya shirye su Allah ya shirye su Allah ta mai suna sallama Allah ya tura kan jini shagabannin mu da aka yi ambata Allah ya tura sa kan jini ina mai shagora ambato wato wanda yake tun daga farkon wannan hari ya zuba a wannan ƙasa shine a martaba wato wanda ake asalin zuwa wannan fera wannan kasa tun da kansa zuwa jihiyarsa zuwa haliba zuwa sulaku shekarun da yanzu ana saka masa alheri ana biya dukkan bukatun a shi bayan wannan cewa a sun sarakuna ne a duniya sarakuna ne a lahira ya mutu wannan shaidu kafafin da ce sai su gode ana tawar ko tare da ahal bayanu ya ce sarakuna ne a duniya sarakuna ne a lahira sun sa wannan gaba ne tun daga shi wato shi bayanu inda shi ne dukkan jawarin alhari da yau Najeriya shi ne azumi saboda haka duk wanda ya aike shi fada dina da gama shi ina da gama shi saboda haka tunan sabon da ke nan ba saboda su suka tsaya addini ya kafu to saboda haka duk wanda ya aike shi addini tun daga zamanin ta haka zamanin ya mutu suna da gama shi saboda haka bayan da za ka ji ko aiki irin na sabon za ka shi ma bayan haka Abdullahi bayan alman faida shi ya jawo faida a cikin ƙasar Najeriya. Alhamdulillah, ana saka masu alheri, ana kirkirke wato da zuriyarsa, ana saka masu alheri, ana tabbatar da rayuwar ƙasa ta mu ana ɗauka su musamman wannan gari za mu ana ƙara ɗauka shi da wasu abin da suna ɗan kasuwa ana yawanta musu da wasu abin da sallama. Inda ke cewa addu'a na ma'aikun inda ɗayan ce abin da ya aka wajen nan to Allah ya amsa ba kuma Allah ji ya san bukatun kowa kuma shi ne mai biya shi ne kuma ya san ne duk damuwar kowa Allah akwai bukatu masu yawa kowa ya cikin bukatu Allah duk ka san bukatun to Allah ka biya mana shafi ya rasa da fati
Amin. Amin. Amin. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين الحمد لله الذي بيدك الخير على آل